أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله وقال رضي الله عنه وقال رضي الله عنه شو تجانا الله يقال يدعى قريش ياتي innal ismal a azama sunan Allah mafi girma ɗin nan huwal khasu shine suna keɓantacce bi zatil aliyati da zatin Allah shine sunan da yake bantu da zatin Allah la gairuhu ba sunan ba waninsa ba sunan sifofin Allah sunan zahiri babba Allahu saboda kowane suna kamar ana raba shi da Allahu da wannan suna ne to don haka malamai har na zahirin ma suka ce to ma'ana Allahu dinnan shine ainihin sunan zatin Allah don haka su a wajen su ne Ismail azim to wannan kenan to kuma akwai wajen sufayen ma haka ne amma bai hana kuma akwai sunan zatin Allah keɓance da zatin Allah ɗin ba ma kuma kafin wannan Allahu ɗin duk gabaki ɗaya tunda wannan sunan uluhiya ne shi kansa to sunan da yake ɓanci da zatin Allah la gairuhu ba waninsa ba wanda sunan sifa ne wa huwa ismul ihadati shine sunan da ya kewaye shine sunan da ya kewaye wala ya tahaqqaqu ba wanda yake haƙiƙantuwa ya san shi ya zama sunan hadisi ya zo Allah tabaraka wa ta'ala yana da suna casa'in da tara ɗari ba ɗaya duk wanda ya haddace shi ɗan aljanna ne to shehu radiyallahu ya ce to hadda zahiri mutum ya iya kawo su casa'in da tara ɗin nan ɗaya kenan to duk wanda ya iya kawo wannan sunaye da maganar mai gaskiya abin gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dan aljanna ne wanda iya kasu to sai kuma duk wanda ya kiyaye su yake yin aikin sunayen Allah mai gafara ne yana yin gafara shi ma ga wanda ya saɓe shi Allah mai kyauta ne Allah mai kaza ne kaza to iya ƙarfinsa to shi ma ko bai haddace su ɗaya biyu uku ba amma ya ɗabi'anci da sunayen to shi ma ya haddace su shi ma ɗan aljanna ne sai wanda ya haƙiƙanci da sunayen ma ya zama sunan ya zama kalifan Allah a wannan sunan yana Allah ya ajiye shi ya aiki irin wannan sunan kamar yadda duk karatu ya to shi ma ya haddace shi duk wa'annan uku yan aljanna ne da maganar manzo Allah sallallahu alaihi to amma wannan shi suna na zatin Allah wanda yake wancan da zatin Allah ba wanda zai hakikantu ya zama wakilin wannan suna sai fardul jami'i wala ya tahaqqaqu ba wanda zai hakikantu bi jami'i ma fihi da duk abin da yake cikin wannan suna illa wahida sai mutum daya fi dahari a zamani duk zamani sai mutum daya mutum ɗaya na asali shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya hakikanci da wannan suna shine kalifan wannan suna to sai kuma wakilansa kowane tun daga annabawa da suka zo wakilansa karatun zai zo annabawan nan dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a ikon Allah kusan ishirin da biyar ne suka zama wakilan manzon Allah a wannan suna a wannan suna su ne waɗannan waɗanda aka kawo sunayensu a cikin ƙur'ani a ciki ɗin nan to waɗannan su to haka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana samun waɗanda suke wakiltar duk zamani su zama duk shekara annabi kamar ya faɗi wannan magana ya ce dukkan shekara ɗari Allah zai turo wanda zai jaddada lamarin addini saboda an tsufa wannan lokaci kuma ba a iya wani zaman ba a iya duk wayansu abubuwa duk sun lalace ba da gangan ba saboda tsufa da, tsufa to kuma Allah zai taso da wani mai jini a jiki shi kuma ya dada tabbatar da wani ai ta rigima kai ka fi kakannin ka sani ne ai ta rigima kai ka fi kakannin ka sani ne kai ka ikon Allah kuma an duba a'a asalin abin ya ya mai da kowa ma da asalin abin yake amma shekara ɗari kuma an tsutsufa an yi nesa an yi nesa to wannan kenan to haka ma kuma wakilin wannan suna duk shekara ɗari kaza kaza har asalin hakikan manzon Allah din sallallahu alaihi sallama ya tashi to shikenan dama yanzu duk waɗannan maganganu da ake yi a ce Allah ya gina saman bakwai Allah ya gina ƙasan bakwai da manzo Allah sallallahu alaihi idan mutum ya kalli jikinsa wannan na zahiri sai abin ya bashi mamaki to ya dan adam za ana nufin haƙiƙa saran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan muka shigo bangaren mu musufa ba wani bambanci tsakanin hakikarsa da jikinsa amma kuma wanda ya nesa wanda abin zai bashi mamaki shi dai jini da tsoka ya sani na sai a ce a daren manzon Allah sallallahu alaihi ake nufi to to in ma wannan hakika tasa ta tashi cikamakon walli ta tashi to kamar ya rike abin diga baki daya don haka cewa Hassan bin radiyallahu anhu yake cewa tun daga shekara ta dubu ɗaya da hijira da ɗari biyu da manzala sallallahu alaihi ya cika shi tijani wurin la ilaha illallah tun daga nan kudubaniya ta dawo cikin tijaniya ba kuma da san rai ba da kuma kudubaniya ta dawo cikin yanzu ba wani kudubi da zai tashi sai a ciki daga Allah da haka shautu jani yake cewa ko mahadin muntazir ya tashi a hannun almajiri na zai karɓo rudin fatiya jin yatin ismul azam da aka da yawa sahabban shehu da suke tafiya maka waɗanda suke da ƙarfi kafin wahabiyanci ya ƙarfi su je su zauna sai dai sharif muhammad gali dalilin zamansa kenan ko allah zai sa mahadil muntazir ya zo ya karɓa a hannunsa in za a yi mubaya a rukunin yamani tsakanin rukunin yamani da rukunin hajar al-aswaji to wannan ya jawo da jikan dan uwan shehu umar fuji shi ma alfa hashim to wannan shi ma yana daga cikin wanda ya zauna a maka sai da ya cika ta da ilimi da komai ya rasu 1930 ya rasu 1930 ya rasu alfa hashim mutane wanda ba sani in an isa a ji a wazifa a harami zamanin alfahashin ana wazifa a harami kuma a shimfiɗa da'ira da bayan rasuwa alfahashin kuma ikon Allah karfin wahabiyawa ya kawo Allah shine zamani Abdul Wahabi kuma to amma duk da haka Allah ya haɗa su da Shehu Ibrahim radiyallahu me me me Shehu Ibrahim ji tsoron su da shi da komai to to wannan kenan to an gode Allah har kuma hakikan manzon Allah zuciyar manzon Allah din ma shi kenan ta tashi ma ga baki ɗaya faida nan da ake faɗa maganganu ne bai yawa har shehu ya tashi kenan shi kuma da ƙarfinsa kowa ma yanzu ya zama kaman kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya kai wannan ilimi kowa ya kai wannan ƙarfi kowa wannan zamani in mutum a hannun kafiri ma mutum sai ya ga abin mamakin da ya fi ƙarfin hankali saboda shi kuma ya yi wa duk kaunu madadi da wannan karfin abu duk ga baki ɗaya ma'arifa ta kai to ba wanda zai haƙiƙantu da wannan suna na zati wala ya ta haƙaƙu bi jami'i ma fihi da abin da yake cikinsa illa wahidan sai mutum ɗaya fi dahar a zamani huwal fardu shine makaɗaici aljami'u wanda ya tattare abin da yake ƙarƙashin wannan sunan dama ma'anar wanda take yana wanda ya tattare komansa zai zama godiya ne zai yada alheri a duniya zai komansa zai zama godiya ne shi kadai da za ko makiyinsa zai ce muna faɗa da shi amma dai mutum sai ya gode masa ko makiyinsa sai ya gode masa saboda ya tashi a kalifan wannan hakika da haka manzalla ya faɗi wata magana a nesa sallallahu alaihi wasallam manzalla ya ce fiyayyen suna khairul asma'i ma hummida au ubbida fiyayyen suna wanda aka gode wa Allah ko aka bauta wa Allah ko a ce ahmadu ko muhammadu ko hamidu ko ahidu ko kuma abdullahi abdulmaliki abdu kaza kaza saboda akwai alaƙa tsakanin godiyan Allah da bautan Allah godiyan mutum ya ta gode Allah ma bauta ce babba kwarai da gaske kamar yadda zamu to lalle wannan suna saboda shine komai na Allah mai kyau ne Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da yake zuwa wajensa daga wajensa sai alheri sai kyau sai daɗi da aka shugaba radiyallahu yake cewa lauya ariful insanu man rahamanu da dan adam ya san waye ubangiji ar-rahmanu yalqa shurura dahikan insanu da dan adam sai ya hadda shari ma yana dariya ya san akwai wata akwai wani sirri zahirin abin ne sharri amma batininsa alheri ne in an ga anewa mutum tiyata zahirin abin sharri ne amma kuma alheri ake neman masa kila ko kankare zunubi in ma ba shi da zunubi kila dan Allah ya hau da shi wani matsayi ne ba zai hau wani matsayin na ba sai abu annaba da yawa irin wannan ta same su wanda ba su da zunubi ko daya annabi zakariya alaihi salatu wassalam yahuda sun biyo shi da gudu za su kashe shi yana gudu bishiya ta ce zo zakariya zo ka shiga jikina bishiya ta bude ya shiga ciki ta rufe suka zo suna ta dudduwa ba su gan shi ba ci ai ya buya buya sai iblis ya zo ikon Allah da yake Allah ya ajalin ya zo sai yan rigarsa ta fito waje iblis ya zo ya ce ko wannan ne rigarsa aka ce shine yana ciki aka kawo masu zarto mai zarto ya fara yankowa ta sama wani ya fara yankowa ta ƙasa na sama ya zo daidai kansa na ƙasa ya zo daidai cikinsa an fara yankawa zai yi kuka Allah ya ce in kai ƙara zan shafe ka daga da'ira annabawa ya haƙi in kai kuka zan shafe ka daga da'ira annaba sai na hamza radiyallahu anhu rana uhudu an yi ma kaca kaca kaca har ya uwarsa tana so ta ganshi aka ce a jikinsa ba ke mazalla ya ce ba kuma kuma ta ganshi wallahi ba dan ita ba ma da zan bar shi a daji kawai dabbobi su gama cinye shi a san ba wannan ne ba wannan jikin ne muradin mu ba wancan hamzan wancan ran hamzan ne ya tafi shikenan ba wanda isa ya taba shi ba wanda isa ba wanda ya sa amma wannan jiki kuma kowa zai Allah ya bamu lafiya Allah ya kiyaye mu albarka annabi Allah ya to ba wanda zai hakikanci da wannan suna sai farzul jami saboda farzul jami shi kadai ne yanda Allah ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce Allah ya zahiri ake to Allah ya cire raban shedan Allah ya cire abu a zuciyansa ba shi da fushin kowa ba farzul jami shine mai ya hau wannan suna shi kowa alheri yake jira kowa alheri kowa kallon alheri yake masa duk ga baki daya to lallai shi yake hakikantuwa da wannan suna haza huwa al-ismul baɗin wannan shine suna na baɗin saboda duk sunayen da na cikin fatiha din da na sai a ga sun hawu da kalma guda biyu na ƙarshen na za ka ga wannan sananne ne Allah wannan sananne ne amma wannan abu da yake bayansa wannan kalmar baɗini ce haza huwa ismul baɗin wa amma ismul azamu amma sunan Allah mafi girma az-zahiru na sarari wa huwa ismul martabati suna ne na matsayi gaskiya ne suna ne na matsayi aljami'u wanda ya tattare limartabatul uluhiyyati ga martabar Ubangidantaka, Ubangiji, min ausafil ilahi na daga sufofin Ubangiji, shi ne suna na Allah, sunan uluhiyya wanda ya tattare duk sufof, duk wa'annan asma'ul husna da ai sunaye masu kyau ina duk kaman sufofi ne na Allah. Shi kaman sufofi ne na Allah, shi ne wanda ya tattare wannan suna na uluhiyya na Ubangidantaka. wa ma'aluhatihi da sunayen duk masu bautan saboda wannan sunaye duk ga baki da wannan suna na Allah da ya tattare wa'annan sufofi na Allah tabaraka wa ta'ala wa'annan sufofi na Allah kuma da ba su da adadi duk gurbin su ne kuma duk abin da ya bayyana a kaunu ma'aluhati masu ba duk wani abu da ya bayyana a kaunu gurbin wa'annan suna sufofi ne na Allah ko ku a ce inuwarsu ne su yanzu duk waɗannan sufofi na Allah tabaraka wa ta'ala duk ga baki ɗayansu sufofi ne na wannan suna na Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma duk kaunu duk wannan halitta duk ga baki ɗaya gurbi ne inuwa ne na waɗannan sufofi duk ga baki ɗaya kowace zarra akwai sunan Allah da yake tare da ita kuma zarra ɗaya suna biyu ba zai hau kanta ba Allah mawadaci ne kowace zarra akwai sunan Allah da take nunawa akwai inuwa ce ta wani sunan Allah sifa ce ta wani sunan Allah tabaraka wa ta'ala don haka da uluhiyya din nan idan ana maganar halitta sai mutum ya ji tarkace da abubuwa idan aka koma uluhiya sai mutum ya ji kamar abu ɗaya ne duk baki ɗaya baki ɗaya wata hatahu martabatu asma'i tashtiti wata hatahu tsakanin wannan suna na martaba ɗin nan martabatu asma'i tashtiti martabar sunayen daban-daban wannan kaunin gaba ɗaya wannan halitta duk gabaki ɗaya da sunayensu da jikinsu da gabaki ɗaya martabobi ne na wannan sufofi na uluhiya ɗin nan duk gabaki ɗaya tura da suke cewa wannan abu da ya tarwatse atom da ya tarwatse da kaza me atom su ce kuma abin da yake bayansa ya fi karfin ilimi da to uluhiya ce ba wani ba wani abu ba duk gabaki daya ya fi ba ilimi to wannan duk sunaye to yanzu kuma idan mutum ya ce Allahu tabaraka wa ta'ala yanzu ya faɗi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi kuma duk halittar ubangiji duk yana cikin wannan suna ya faɗi ubangiji kuma ya faɗi duk abin da ubangiji ya don haka ya zama ismail azim da haka da an faɗe shi komai ba shi da tasiri ya kaza to bare kuma ainin su to shi kansa sunan sifa ne na ubangiji na kuma ainin sunan zatin Allah din tabaraka wa ta'ala to wa min hadhihi asmai daga wannan sunaye daga shi shauran sunaye na sufofin Allah din sannan da sunan duk halitta ta ubangiji wa min hadhihi asmai daga wannan sunaye na sifofin wannan babban suna ɗin fiyudatul auliya'i kwaranyan waliyai baiwar waliyai duk a cikin nan suke duk gabaki ɗaya kowa ma a nan waliyi ne na Allah don bai fi ƙarfin Allah ba ba ya halittu ne don girmuza hancin Ubangiji a ce ko Ubangiji baya so ni yanzu na bayyana oh oh oh ganin daman Allah ya halicce shi kuma ya mai da shi maki Allah ya kiyaye mu ganin daman Allah ya halicce shi kuma ya mai da shi masoyi Allah ya sa mu a ciki duk ba wanda ya fi ƙarfin Allah duk ba wanda yake ba wanda ya halitta da dole ba duk da soyayya halicce su amma haka ganin daman sai ya ce wa'annan yan aljanna ban damu ba wa'annan yan wuta ban damu ba tabaraka wa ta'ala to zahiri kenan wa'annan yan aljanna ban damu ba wa'annan yan wuta ban damu ba amma asalin halitta da soyayya aka yi ta ke za a yi masoyi ya ƙona masoyi ko ya kaza kaza to duk da hikima ɗin tabaraka wa ta'ala to kuma idan idan musulmi ne saboda harshen shari'a suka ɗan taɓo wani abu da an ɗan karkaɗe musu wannan abu shikenan sai asalin suna ya bayyana saboda Allah ya ce wa rahamati sabaqat gadabi rahamata ta riga fushina ma'ana soyayya ta ta riga duk wannan hukunci soyayya mashi'a ce ma'arifa ne ta riga duk waɗannan hukunce da duk waɗannan sarauta da waɗannan kaza kaza amma rahama ta riga su soyayya ta riga su to da haka da an dan bata kaɗan ma an dan yi abu sai soyayyan nan ta ta yi kaza kaza to har kuma waɗanda ba su da rahama ɗin a bakin shari'a a bakin shari'a to za su ta zama za su ta zama za su ta zama har a haƙabu har a haƙabu har su zama su da wuta su zama abu ɗaya sufaye sun ce saboda waɗansu hadisai da ya fi ƙarfin malaman zahiri kaza kaza za su zama abu ɗaya da za a ɗauko su ma a ce za a kasa aljanna ya su ihu su ce a maida su saboda yanzu eh, ta zama ikon Allah yanzu mu muna ƙasashen zafi yanzu mu muna a afirka ta yamma wajen ƙasashen zafi duk da akwai sahara da ta fi mu yanzu da za a ɗauke mu a kai mu rasha ya cikin mu ko garin sanyi sai mu dinga ihu wayo wayo Allah mai yadda mu ƙasashen zafin nan da muka saba su kuma yanzu na can kasashen sanyi da waye su kuma da za a ɗauko su mu yanzu kafarsu azaba ce a wajenmu su ma yanzu da za a ɗauko su a ai minti ɗaya ma ba su iya ce a mai da mu a mai da mu Allah hikimarsa tana da yawa har ya kai faɗar rahama sama an ce tona asirin hadaransa ne duk gaba ɗaya tabaraka wa ta'ala amma dai sunan nan na soyayya nan ita ce asali wa rahamaci sabaqat gazabi rahama Allah ta riga fushinsa tabaraka wa ta'ala dan haka fushi ba shi da asali azaba ba ta da asali jin kai shine mai asali to duk abin da yake da asali shi zai yi karshe saboda karshe asali shine karshe duk abin da yake da farko shi zai yi karshe duk abin da ba shi da farko ba zai yi karshe ba rahama Allah ita ce take da farko to dole tana da karshe za ta yi amfani a ƙarshe amma azabarsa da kaza ba ta da farko ba ta da ƙarshe to ikon Allah malaman shari'a wannan karatu ya yi musu ƙarfi to amma kuma sai suka faɗi wata magana su ba suka ce kai duk ɗaya dai sai suka ce to Allah mai iko ne Allah tabaraka wa ta'ala yana da alƙawarin rahama yana da alƙawarin azaba wa'adu da wa'idu wa'adu da wa'idu amma al'adar Allah baraka wa ta'ala babba bai canja alkawarin alheri amma yana canja alkawarin azaba har shari'a ta ce idan mutum ya yi rantsuwa zai yi wani abu mara kyau ya gade ya bashi ɗin nan shi ya fi kyau to ya yi kafara kai ya aikata kai ta to na yi rantsuwa ya zan yi da rantsuwa ta ce ika fara za kuma shi kenan ya yi to yanzu saba alkawari mai kyau shine laifi amma saba alkawari mara kyau shi kuma alheri ne uba ya ce sai na yi wa sai na yi wa yaron nan duka yanzu ɗa ya ji an ce kuma wani uba ya ce to na yafe da shi kenan a yanzu uban kuma a saba alkawari kamar ya za mutum ba amma kuma wannan shine babban alheri wajen dan to suka ce to Allah mai iko ne iya canja alkawarin narko ba alkawarin alheri alkawarin alheri ba zai taba tashi ba bai taba tashi ba kuma ba wanda zai so ma alkawarin alheri ya tashi amma alkawarin narko ya tashi to wannan kuma alheri ne to har yau dai ana nan dai rahama ta ta riga fushi na to wa min hadhihi al-asma'i daga wannan sunaye ne na tashtitu dinnan daban-daban na kaunu dinnan wanda duk baki ɗayan su suna cikin sufofi ne na wannan sunan martaba ta zati dinnan to fuyudatul awliya'i baya bayan waliyai duka faman ta haƙaƙa duk wanda ya haƙiƙantu bi wasfin da wata sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala kana faiduhu baiwarsa za ta zamanto kwaranyansa zai zama bi hasabi zalikal ismi da sababin wannan ismin wani walin mai kyauta ne wani halittan Allah ma'ana wani bawan Allah mai alheri ne mai kyauta ne saboda akwai kuma sunan Allah almannanu mai baiwa ko alkarimu mai baiwa ko wani kuma marowaci ne shi ma har yau bai fita an ce ka a zargi a'udhu billahi Allah ya kiyaye mu amma ka a zarge su wai shi ma wani suna yake wa aiki akwai kuma almani'u alhaji ubarin ke radiyallahu anhu ya ce wata rana bahira ce da yawa ya ce wata rana a maka suna a maka da gausi ya ce ya haɗo hadiya radiyallahu anhu haɗo hadiya mai yawa ya kawo shehu sai shehu ya ce ga wata jaka can buɗa ka zuba sai ya zuba a ciki sai shehu ce to zauna hukuma ta ce za mu je taron rabidatul alamul islamiyya yanzu ina jiran sarki sunusi zai zo to za mu tafi gaba ɗaya da shi to sai ga sarki sunusi nan ya zo yana sarauta a wannan lokaci radiyallahu anhu sarki sunusi ya zo yanzu ga sarki sunusi ga shehu ga alhaji ubarin gidin to sai motar saudiya din motar rabi'a din ta zo suka shiga ciki suka tafi to duk in sun je gate sai a tsare su sai shi direban ya fita ya je ya ta hira da masu gate din har a dan dade to sannan a bashi da to har wani tsayawa da abin ya yi tsanani har shehu ya fita sau ya ce ya aka ne taro za mu je kan lokaci ya kaza ni dai ga ga ni sannan ga sarki musulunci a cikin mota ga tajiri mai taimakon addini suka ce a shehu mun san ka kaza kaza akwai katin da ake bayarwa wannan direban shi ya manto shi ya ɗauko wannan kati akwai katin da ake bayarwa yanda bayan da za a yi mota ta shige da wannan kati zancen duk ba naku bane na direban muna kokarsa sai sai ta ku yi hakuri in ba haka ba taro zai za a fara taro ba mu je ba sai ce to ba komai shehu zo zo ka shige yake da aka shigo mota shehu ya tambaye mu wai kai ya sunanka kai ya sunanka ne direba sai ta sunansa Abdulmani'u sunansa sai ce ta an ta mana an ta na duk wannan sunaye masu kyau na Allah sunansa Abdulmani'u da aka maza Allah duk in yaji suna mara kyau sai annabi ya canja shi saboda kar kakwaranyan wannan sunan duk suna yana tasiri a jikin mai suna da haka ake son sunaye masu kyau da kaza wanda na alheri da haka maza Allah ya ce na godiya ya fi da na bauta na Allah tabaraka da yawa manzo Allah ya cancanta suna wai kenan aka je aka taso daga daga meeting da kaza shi yana aka kuma aka dawo gida idan aka dawo sai shawaita da Allah dubarin da ko jaka do Allah a fito da abu za a siyo kaza Allah dubarin ya ce ina bude jaka ba komai a ciki sai na ce inna billahi amma wanda ya dace sai daga ka ce komai ta baya dan Allah kuma yan gida ne za su ɗauka ba abu ka je ka faɗa abu Allah ya karɓa ka ce komai ba komai alizuwar ya ce haka na tashi na je na kuma samu wanda na kawo ita kuma duk wanda ya yi duk wanda ya siyo kaya kan kayan shehu zai zo ya lafta gashi shehu duk in an fita sai ya kusa siye kanta guda na littattafai su ma a zo a jibga ita to aka tashi tahowa aka zo airport saudiya ta ba shehu nata kilo din sannan ga kilo din fasco din yau ita aka ebi kilo din saudiya din aka ebi kilo din shaka ita amara kaya nan kaman ba a taba komai ba a ciki ce sai shehu ya kalle ni sai ya ce sai kilanka na lahira ce sai kilanka na lahira ce wallahi yaro in na gaya ma ina na je na samo kuɗin nan wallahi na yi ƙarya ya aka yi ya aka yi ni dai na gana ba da kuɗin wa'annan kilo ya aka yi na samo kuɗin na a ina na samo Allahu alam nan da nan aka aka aka haura to suna wai abin da ya kawo wannan na na Abdulmani'u to amin Amin. To suna yana to ko a sawa mutum sunan ko ka a sawa mutum sunan shi Allah tabaraka wa ta'ala a ikonsa ya zaunar da kowa a kan wani suna na daga sunayensa ko a kan wata sifa na daga sifofin wannan babban suna wani alheri ne da shi Allah ya sa mu haka wani sharri ne da shi wani muntakim ne wani mai azabtarwa ne wani mai halakawa ne mun mu ne wani mai tsaurin kai ne jabbaru ne wani kowa to don haka bayan Allah suke tsoron komai ba don wannan abun ba don wakilcin da da yake yi bayan Allah ni ba na tsoron a'a kowa yana tsoro suna tsoron sharri suna tsoron mugu suna tsoron kaza kaza kaza dan karfin da yake tare da shi suke tsoro amma ba wai shi ba shi ma ko kallon ma ba ta yi to kuma annabi ya faɗi irin wannan hadisi Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatika Allah ina neman tsari da yadda a bisa kai fushi da ni wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatika ina neman tsari da lafiyarka akan kai umun uquba ta rashin lafiya wa a'udhu bika minka ina neman tsari da kai a bisa kai shi yanzu manzo Allah di ya kauda dalilai shi Allah yake gani yanzu ina neman tsari da kai a bisa kai ka tsare ni saka mugun da ba a bashi ikon ba da bai hau kan wannan sunan da bai waye shi ba zai iya da haka shawar rabbi ake cewa ka ji tsoron mai tsoron Allah saboda addu'ansa kuma saboda wakilcin su Isra'ila ka ji tsoron mara tsoron Allah ma saboda kashewar zuciyansa da kaza to don haka ranar badar Allahu alam wai dai wannan dai kuma kusan haka ne da haka ranar badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga wata irin addu'a haka man hali ya kama shi mayafinsa ya faɗi Allah waɗannan su ne masu bauta ma akan Allah an ka halaka su fa to ba za a ƙara bauta sai na abokai na ce ya rasulullahi wannan addu'a ta ka tayi ya isa ubangijinka ya amsa ma sa'ad bin abi waqas ya ce ya rasulullahi ubangijinka annabi ko kallon su bai ba saboda ya fi su sanin Allah ko ko su waliyai ne su jamala Allah sai amma annabi ya sanin Allah ya san kowanne inda za mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni da iblis Allah ya aiko mu amma bai sa komai a hannun mu ba ni Allah ya aiko ni mai kira zuwa alheri amma bai sa komai kira ne nawa zartawa na Allah shi kuma Allah ya aiko shi mai kira zuwa sharri har bai sa komai na sharri a hannunsa ba shi ne zartawa to daga wannan hadisi mutum sai ya kalla kowanne shi musulmi yana cika abin da yake kai su ma kafiran mutum zai ga kowanne bangare da rigima ta kowanne wakilin bangare mai abu jahil ya faɗa da shi wanda ya kashe shi abdullahi bin masud ya ce ka gaya muhammadu bambar wanda nake ki a duniya irinsa ba kuma ba zan je in tarar da wanda nake ki a lahira irinsa ba ba ya tsaya wa makaminsa sosai na maki Allah ya kiyaye mu ya tsaya makaminsa Allah ya sa mu tsaya wa makamin mu na masoya albarkan manzo Allah sallallahu ba mu ga mu ga wanda muke so irin manzo Allah a duniya ba za mu tarar da wanda muke so irinsa ba da haka kowanne in ya tsaya ya tubure a matsayinsa to sai dai a kalle shi Allah ya samu a cikin na alheri to daga daga wa'annan sufofi mashayar duwaliyai da duk halitta ma kowanne abu namun gida akwai sifar da suke kai ta sauki da jamalan Allah a iya tasarri amma namun daji akwai sifar da suke kai ko kusa da su ma ba za a yi ba kowanne duk gaba kiɗa to duk gaba kiɗa mutum ya duba sai ya ga shi dai zai ga duk komai sarautan Allah zai dinga gani cikin alheri ce ya ji tsoron abin tsoro ya so abin so ya gudawa abin gudawa ya kusanta da abin kusantawa duk gaba kiɗa bai ga ya fita daga masarautan Allah ba daga ya fita daga ikon Allah ba duk gaba kiɗa wannan duk sufofi ne na Allah tabaraka wa ta'ala duk gaba kiɗa wa min haza yawwa bi hasabi zalika al-ismi ومن هذه الأسباب فيوضات الأولياء فيوض الأولياء فرن ينولي فمن تحقق دوان دي حقيقة تبي وصف دوات صفة كان فيضه فرن ينصدي زما بحسب ذلك الاسم gwargwadon wannan suna wa min haza daga haka ne kanat maqamatuhum muqaman waliyai ya zamanto ko halitta Allah duka muktalifatin ta sassaba wa ahwaluhum halayansu ma kazalika wa jami'u wani mai zafi wani mai sanyi wani annabi isa alaihi salatu wassalamu yana da sanyi da tausayi don haka Allah tabaraka ta'ala yake cewa duk mabiyansa ma waje an fi qulubil ladzina tabauhu ra'afatan wa rahama na sanya a zuciyar mabiyan annabi isa tausayi da jin kai akwai ranar ruwa akwai ranar yara ƙanana akwai ranar mata akwai ranar kaza akwai ruwan yana daga cikin ba dan dai miyagu su ba su yi addinin ba ba su to wa'annan duka baki da sabida me sabida taushin rahamar annabi isa din nan malamai sun ce dalili sabida annabi isa ba namiji a jikinsa ba ba namiji a jikinsa mace ce kawai ran mala'ika shi ƙarfinsa na hazaran Allah saboda mala'ika ne amma kuma mace ce kawai a jikinsa shi daga uwa kawai aka samar da shi to da haka tausayin uwa din nan da rahama uwa din nan da kaza kaza da haka ikon Allah akwai fafaroman da yake cewa ana zancen musulmi yan ta'adda ne sai ce a'a musulmi ba wai yan ta'adda ba ne su mazaje ne su musulmi mazaje ne ice mu kuma mai da kanmu mataye kawai sai hali na mata kaza ka so ko ya san me ya faɗa ko bai san me ya faɗa ba haka abin yake saboda so addinin annabi isa annabi isa yana cewa annabi musa a shari'ansa ya ce duk mutumin da ya mare ka a kuncin dama ka yi kisasi shi ma a mare shi a kuncin dama amma ni kuma na ce idan mutum ya mare ka a kuncin dama juyaman na hagu ya mara ma annabi isa ya ce duk wanda ya kashe a kashe shi haka shari'a ta zo ni ko na ce wanda ya kashe a yafe masa an kashe an yi asara biyu jibiru wannan amma Allah ya yarda da annabin Allah tausayin zan shari'ansa ce haka amma sai aga kaman sakaci ma to amma kuma duk da haka ya ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi shi tausayi saboda shi ana waje to annabi ta ce na zo don in tausasa yaye muku wa'yansu kangin da a taura ta yi muku amma annabi muhammadu in ya zo ku zai ɗauke muku wannan kangin gabaki ɗaya shine zai iya to annabi isa tausayi ne iko allah annabi haya ku jalali ne shi jalal ko dariya bai taɓa dariya ba wuta ne annabi haya to wata rana sun haɗu annabi isa ya man murmushi sai ce da annabi isa to Allah ji baka kaman ka amincewa azaba Allah kaman ka ga an yi hisabi an yi komai ka shiga aljanna ka amince azaba Allah sai ce ah to kai kuma ka ɗaya bai tsammani da rahamarsa ne aka ce to kowa ya yi magana da sifar da yake kai wato to haka za ga waliyai wani ya dinga balbalo zancen azaba da kaza kaza wani kuma tausasawa da ana so dai kwararre wanda Allah ya ajiye shi a tsakiya ko da jalala da abu ta zama hanta wannan kuma sai babba a ciki wanda shi kuma yana tafa da waɗannan fuka-fukai guda biyu duk gaba ki da to shine to kowa madadinsa yana cikin sifar da yake wa min haza daga wannan ne kanan maqamatuhum muqamansu mukhtalifatan tasassaba wa ahwaluhum halayansu ma kazalika wa jami'u fuyudul martabati dukkan kwaranyan martabobin nan dukkan kwaranyan wannan suna na matsayi din nan ga baki ɗayansa wanda shi kuma duk sunayen duk sufofin Allah suna koma zuwa gare shi wanda su kuma duk halittan Allah tana komawa zuwa ga wa'annan sufofi duk ga baki ɗaya to da sunan da wa'annan matsayinsu duk ga baki ɗaya kwaranye ne min fiyu da ismu zatil akbari na daga sunan zatin Allah babba to ikon Allah duk kuma ba su fita daga fatiha ba yanzu duk da mutum ya yi wannan niyya ta fatiha ya karanta shi kenan yanzu ya karanta wannan ismal azim din da yake ɓanci zatin da yake ɓanci martabar tasa da sufofin martabar gabaki ɗaya da guraben martabar duk gabaki ɗaya don haka fatiha ita ce komai duk gabaki ɗaya da haka ba wata ibada da za ta kai wannan suna da wannan zikiri na na fatiha to ikon Allah duk a cikin fatiha ne fatiha wannan suna ga baki daya cikin fatiha ne fatiha din nan ita ce komai ita ce alkur'ani ma yanzu ita ce alkur'ani ma ita ce uwa alkur'ani kamar da yanda ya zo mazalla sallallahu alaihi sallama ya faɗa mata abubuwa da yawa fatiha ɗin nan siyuɗi imamu suyudi ya faɗa a cikin littafinsa al'itikanu yake cewa fatiha tana da suna 25 tana da suna 25 fatiha yawan suna kuma yana nuna girman mai suna ɗin duk ga baki ɗaya to shau ya kawo a tafsiri a tafsirinsa fatiha ɗin nan tana da sunaye da yawa kamar yadda suyudi ya faɗa shau yake cewa yawan sunaye yana nuna girman mai suna yana daga sunan fatiha sunanta fatihatul kitabu mabudin qur'anin ma gabaki daya mabudinsa masdari ne kamar ita ce asali da aka keto qur'anin ma gabaki daya a cikinta kuma haka ne wanda zai zo to fatiha dinnan ita ce mabudin qur'ani duk gabaki daya ɗaya kenan kuma ana ce mata ummul qur'ani uwa ƙur'anin ma ga baki ɗaya mutum ya san darajar uwa kuwa da kaza kuma ana ce mata ummul kitabi uwan littafin duk dai ƙur'anin ne ƙur'anin ne littafin ne ƙur'ani yana da sunaye hawa hawa shehu radiyallahu anhu ya ce ƙur'ani yana da suna hamsin amma duk waɗannan sunaye hamsin suna komawa sunayensa guda biyu furqanu da ƙur'anu furqanu zahirin shari'arsa farku ya rarrabe abu mai kyau abu mara kyau abu kaza abu shari'a zahirin qur'anu kuma daga ƙar'u ne daga dunkulewa ne haƙiƙarsa baɗinin haƙiƙansa to wa'annan sunayen duk gaba ɗaya suna koma furqanu da abu to sai kuma ummul kitabi uwan littafin gabaki ɗaya littafin duk gabaki ɗaya to shi ma kuma abin da yake bayan hakikansa qur'ani abu ne to fatihan nan ita ce ummul qur'anin ita ce uwar qur'anin duk baki da kuma ita ce ummul kitabi din in a matsayinsa na kitabu ma alkitabu wanda duk ya tattare duk wa'yansu littattafai na Allah duk baki daya to kuma ita ce uwarsa duk baki daya wasaba'ul masani fatiha ana ce mata bakwai a bar ruɓanyawa bakwai a bar ruɓanyawa malamai wannan abu ya wahal me ma'anar sab'ul masani sunan fatiha bakwai a bar ruɓanyawa suka ce eh ke saboda ayoyinta bakwai ne ƙila kuma ana ruɓanya ta a karanta a sallah a wannan raka a kuma karanta a wannan sallah a kuma kaga yanzu in sallah mai raka'a hudu sai kaga an karanta ta sau hudu ba zancen biyu ba ce kaza kaza suka ce a'a wani suka ce min ba wannan ba ne sabida ayoyin nata ma iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ihdina sirat al-mustaqima sirat allazina an'amta alaihim kaga duk sirat al-mustaqima ghairul maghdubi banda tafarki kuma abu kaga biyu tana faɗar wannan ta faɗi wannan ta wannan to da duk abin sunanta ne mai girma abu su baye suka ci fatiha din nan ta tattare dukkanin sunan zatin Allah tabaraka wa ta'ala ta tattare sunan sifofin sunan zati da sunan martabarsa wanda ya tattare sifofin Allah wanda ya tattare halittan Allah diga dama alhamdulillahi rabbil alamina wadatar mata ga ubangiji ubangijin halitta duk baki ɗaya to su kuma a wajensu wannan bakwai saba'ul masani ɗin nan ma'anarsa su kuma a wajensu ma'anawiya ne na daga sunan Allah Allah tabaraka wa ta'ala wa'annan sufofinsa ishirin da muke tare da su tun daga alwujudu wal kidamu wal baqa'u wal mukhalafatu wal qiyamu wal wahadaniyatu da kudura da irada da ilimi da kalamu da sam'u da basaru da hayatu da ilmu wajen ishirin da muke tare da su dama an ce wanda ya na zatin Allah shine nafsiya alwujudu samuwa samuwa wajibi ce ga Allah Allah sabon mene tabaraka wa ta'ala shauran kuma kaman duk sufofinsa ne tabaraka wa ta'ala to yanzu samuwa din nan ita ce nafsiya sai ma'ani su, su guda biyar kuma sai salbiya wanda ba yanda za a iya tubewa Allah ɗaya daga cikinsu shi ma sufofi ne amma alƙidamu rashin farko albaka'u wanzuwa kuma rashin ƙarshe almukalafatu sassaɓa wa halitta qiyamu bin nas tsayawa da zatinsa wa hadaniyatu da kadaitaka wannan su ake cewa salbiya to sai ma'ani su kuma guda bakwai wanda su ma yace saba'an min almasani din nan yanzu wa'annan duk da muka faɗa da alwujudu da wal qidamu wal baqa'u wal mukawaka kamar dai yau muna cikin zatin Allah tabaraka wa ta'ala wahadaniyar Allah da kaɗaitaka har zuwa wahidiya to yanzu ragowa kuma ma'ani da za mu faɗa yanzu kaman aikinsa ne tabaraka wata yanzu ƙudura Allah mai iko ne ya yi kaza ira Allah mai iko ne ya zartar da kaza irada Allah mai iko ne ya nufi kaza nufi in Allah ya nufi abun kuma ya nufi zartar da shi ba wani abu da ya gagare shi mai iko ne sai zartar da shi sannan ji sannan gani sannan rayuwa sannan ilimi to wa'annan sufaye sun ce yanzu wa'annan bakwai ga baki daya wa'annan bakwai tun daga kudura irada ilimi rayuwa magana da ji suka ce da wannan Allah ya samar da halitta duk gabaki daya da wannan Allah ya samar da halitta Allah muridi ne mai nufi iradarsa ya yi nufin ya samar da kauni to shi kenan yanzu ƙudurarsa kuma ta zartar da abu Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da kauni mai ji ne ga addu'ar ita kaunin tana so ya samar da ita daga wahidiyansa ya ji addu'anta kuma mai magana ne cikin ya ce da kaunin ta kun ta samu sai ta samu irgazin sufaye inda ma kaunin alishe za a radina an na kula lahu kun faya kun sai ya samar da ita mai gani ne ga kaunin ga baki ɗaya abin da ya niyya samar da shi ɗin tun kafin abin nan ya samu tabaraka wa ta'ala kaunin nan kasancewata sai ya zamanto wanda ya samar da ita wanda yake juya ta wanda yake rayayye ne don mace ce ba zai iya ba zai iya wani abu ba a larura ka ubangijin marayayye ne dan da ba rayar da duk kaunin ma ba rayayya ba ce duk gaba kiɗa shine ma rayuwa kanta duk gaba wadda ita ta yi wa duk wata rayuwa ma da ake gani madadi duk gaba kiɗa kuma masani ne duk da ilimin nan tun farko yana kuma masani ne ga halittar dama alam halitta yanzu da an yi mai kisa da zama alim masani Allah ta bar masa ne da halittarsa da kaza daki daki daki daki daki daki daki ala ayi fati wannan yana daga dan kadan sab'ul masani din nan magana ce shehu radiyallahu anhu fa sab'un tala sab'al masa shi manzon Allah bakwai ne kuma ya karanta bakwai fa sab'un tala sab'al masa sabida ikon Allah kuma wa'annan yanzu wa'annan ba wa'ancan wujudun ko su din ma duk samuwar mu ma reshe ce ta wancan wujudin duk ga baki daya ba dan samuwa Allah ba da kuma ma ba zai samu ba tabaraka wa ta'ala sai dai shi kadimi ne mara farko mu kuma muna da farko shi bai karewa mu kuma muna da karewa da dai da abuwa amma yanzu kudura irada ilimi ji gani magana rayuwa duk Allah ya san wa halitta dinnan duk gaba ki daya halitta duk gaba daya Allah ya san wa kauninsa manzo Allah sab'u ne talassaba al masaniya da ya abu maganganu da yawa to fatiha ita ce sab'ul masani Allah ya sannan fatiha taska ce a ƙarƙashin aljan al'arshin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an saukan mun da fatiha ta kasance taska ce a ƙarƙashin al'arshin Allah yanzu wannan fatiha dinnan taska ce da tana ƙarƙashin al'arshin Allah Allah ya saukar da ita to taska kuwa Allah ya san me in an ce taskar sarki ko shugabanni ko Allah ya san me a ciki na daga alkhairai da abu kuma sunanta sallah domin sallah ba ta halatta sai da ita ba ta yiwa sai da ita yawwa sunanta surar sallah wacce sama suratul salati surar sallah domin sallah ba ta yiwa sai da ita kuma sunanta sallah din ma baki daya saboda hadisin Allah tabaraka hadisul qudsi Allah ya ce na raba salat na raba sallah biyu tsakanina da bawana ni rabi bawana rabi kuma duk abin da bawana ya roƙa na bashi na raba sallah biyu ma'ana Allah ya raba fatiha biyu alhamdulillahi rabbil alamin wannan dinna Allah ne arrahmanir rahim wannan dinna Allah ne maliki yawmiddin dinna Allah ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na bawa ne ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ya ce amin ko kuma Allah ya ce kai bawa ce ne amin dan ka roki babba abu abu alhamdulillah Allah ya raba sallah biyu ma'ana fatiha ɗaya na rabinta na ɓangaren ubangiji rabinta na abu to haka bawan nan ɗan adam ɗin nan kalifan Allah ɗin nan Allah ya ba shi abu zahirinsa gashi nan halittan Allah ne kaza Allah ya ce na halicci in yana basharu amma kuma khalifa ne na Allah tabaraka nan kuma Allah ya ce inni ja'ilu har yau da dan adam shine fata shi kansa wani abu ne guda biyu shi da ransa daga baki da ana ambatanta addu'a sunanta addu'a ita fatiha nan gashi nan duk addu'a ma za a ce a karanta fatiha da salatul fati wani tsari na banza ya zo sai dai a ce a karanta fatiha a karanta fatiha to ta karbo amma ba a yi tawassuli da annabi Muhammadu ba bayan da za a je hadaran Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi sharri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da za ku roƙa ku fare min salati a farko ku yi min salati a ƙarshe su dai karɓaɓu ne Allah mai kunya ne ya karɓi salatan nan guda biyu ya tsallake wannan diga ya fatiya ana ganin wani birgewa wai ka a ce dai a yi salatul fati da a'a fatiha da salatul fati fatihan ita ce addu'a salatin kuma tawassuli ne kamun kafa ne zuwa ga Allah da alfarman manzon Allah sallallahu alaihi in ma mutum yana ganin ya gudawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai salatin ba amin din nan da yace ai annabi Muhammad ai Allah ka karba albarka annabi Muhammad shi kansa amin din ai aminu ne shi dai annabi bayan da za a gudan ko a zahiri ko ai amin din ma tawassuli ne in ya ki faɗar amin din ma ai Allahumma da ya faɗa ma har yau ai Allahu shine Allah amma mun jayan ai na tawassuli ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai mun jayan ma har yau wannan mun jayan da kulillahumma ko Allahumma kaza kaza Allahu shine amma wannan mun jayan kuma ai tawassuli ne da annabi Muhammad har yau dai ba zai bayan da za a yi sallallahu alaihi wasallam bayan da za a raba Allah da bawansa rashin rabo ne wallahi wai to to to amma dole a ce fata to fatiha ita ce addu'a sunanta addu'a duk wanda ya fatiha lalle yayi addu'a wato ana ambatan fatiha kuma sanar da addu'a dan ta koya mana yadda ake addu'a ta sanar da addu'a ana talimu du'a ana ambatan fatiha mai isarwa kafiyatun ita kadai ta isa ita kadai ta dace ai kaji ba da salati ba a'a ita kadai ta isa wa shauran sunaye duk ga baki da yanzu da mutum zai jawo ta a sallah bai jawo shauran sunaye ba lalle ya ba sunna duk ga baki da zai iya gyara sallah amma in ya jawo sura bai ja ta ba ita sallah ba ta gyaru ba kafiya watu sammal waqiya ana ambatanta mai tsarewa watu samman ruqiya ana ambatanta tawaida ita addu'a ruqiya galibi a ce ko miciji ya sari mutum ko mutum ya sha dafi takala to wannan takala din da za a bashi akwai in Allah ya kiyaye mutum ya miciji ya ana so a bashi abin da zai ya amai ya amayar da wannan dafi ko ko wannan to wannan takala to wai fatiha ita kanta ita takala ce ko ko ruqiya ce tawaida addu'a ma'ana li hadisi saboda hadisin wa ma yudrika annaha ruqiyatun baki ne ne kuwa eh to wa ma yudrika annaha ruqiyatun wa ya sanar da kai cewa ita tawaida ce manzalla ya gaya wani sahabi saboda sun zo tafiya sun sauka a wani ƙauye mutan ƙauyen suka ƙi saukar su sahabai suka ƙi ba dai almajiran mutumin nan ba ne wanda ya zo canja addini ba su sauke su ba ikon Allah suka koma bayan gari suka kafa rumfunansu suka kwanta cikin dare miciji ya sari shugaban garin aka ba da maganin duniya dafi ya ki sauka suka ce to mutanen nan dai ko da dai ba ma son su amma dai suna da albarka a je wajen su a tambaye su inda mai magani shikenan aka zo wajen su don Allah akwai mai magani a cikin su sahabi mai qur'ani din nan ubayy bin ka'ab ya tsalle ce kwarai kuwa gani ni mai magani mutum yana da ƙulani yana da magani ni mai magani ne lafiya ce wallahi miciji ne ya sari shugaban ƙauyen ce sai ai me to muke so in kuna kai man magani yace mun ne muku ba mu abinci kun hana mu to wallahi ni ma sai kun biya ce me ya biyan ku ce sai kun ba mu akuya arba'in akuya arba'in wallahi zan man magani suka ce in dai ya warke za mu ba ku shike ne ka ebi ruwa ya karanta fatiha bakwai ya tofa a cikin shi aiko Allah yana sha ko dafi ya sauka aka kawo akuyoyi arba'in ai alhamdulillah ai sarki ya samu lafiya ga akuyoyinku ya ce kai a yanka mu yanka ɗaya eh mu wani ya taso masa to ka sani ko halal ne ko haram yanzu ka ci da qur'ani ya ce mu ci yunwa muke ji in mun je annabi ya ce haram ne na biya sallallahu alaihi wasallam muna cin yunwa za mu ci mun samu abinci mu je igiran suka yanka ɗaya suka ci sai da aka dawo to kuma suka tambaya ana ya rasu ka ji ka ji abin da aka yi amma ga abin hafa mun yanka ɗaya annabi ya kalle shi cewa ma adraka an haɗa kai kuwa ya sanar da kai magani ce ai magani ce kuma abin da kuka karɓa ya halatta ni ma an za a raba a raba da ni ba shi ya kawo ƙur'anin ba a raba da ni ni ma in za a to wata ana ambatantar ruqiyya ana ambatanta waraka ɗin ma ga baki ɗaya ita fatiha waraka ce saboda hadisin fatiha maganin komai ce sai dai mutuwa ba za ta ba ta maganin mutuwa tunda dai sai an yi ana ambatanta foundation na addini na, na musulunci duk ga baki ɗaya ana ambatanta haske sura haske ita haske ce ana ambatanta sura godiya ga Allah dama sunan abu da ana ambatanta sura shukuru kuma godiya ta aiki godiya ta baki hamdu da godiya ta aiki wa'annan sunaye duk ga baki daya na fatiha in ji shehu saboda girmanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tambayi sahabbansa wata sura wani ƙur'ani ne ya fi ƙur'ani dukkansa mai amma wani ƙur'ani wani ba'arin ƙur'ani ne ya fi sai sahabai suka ce Allah da ma'aikinsa ne ya sani manzo Allah ya ce fatiha ita tafi hadisi ya zo sayyidina Hassan dan sayyidina Ali ya yi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani kamar zai mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya damu kwarai sai Jibril ya sauka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka karanta masa surar da ba fa a ciki ka karanta masa surar da ba fa a ciki a ruwa to in Allah da a wanke jikinsa da shi in Allah da zai warke Allah ya dinga caje surori sai ya gashi sai ya samu fatiha ce wadda ba fa a ciki ikon Allah sunanta fatiha a ita kuma a karatun ba fa a cikinsa shehu radiyallahu anhu yace domin fa tana nuna firaku da larabci rabuwa eh, fatiha ba zancen sadu- saduwa da hadaran Allah ne kawai to su kuwa malamai suka ce fa daga afatu eh, cuta ko eh, cuta ita ba faɗin cuta a ciki afa cuta ba faɗin cuta a ciki to duk dai eh, eh, ba dai fa a cikinta to sai manzo Allah ya karanta Fatiha a cikin ruwa ya wanke jikin eh, sayyidina Hussein Hassan da shi sayyidina Hassan ya warke duk gaba manzo Allah yake cewa inna ha shifa'un min kulli da'i illa samu ita Fatiha waraka komai ce sai mutuwa duk gabaki daya ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da littattafai ɗari da hudu littattafan da Allah ya saukar ɗari da hudu littattafai hamsin ga baki ɗaya Allah ya saukar da shi a bisa shi su ɗan annabi Adam littattafai talatin Allah ya saukar da su a bisa annabi Idrisu shine ukunuku littattafai goma Allah ya saukar da su a bisa annabi Ibrahim da kuma wasiyoyi goma su ma littattafai ne wayannan littattafai ba wai kadimin littattafai zai iya zama takadduma da wasiyoyi goma da Allah ya saukar da annabi Musa kafin a taura kuma kafin a taura Allah ya saukar mada littattafai goma Yahuda suna cewa wasiyoyi goma sannan da attaura din sannan da zabura ta Dawudu sannan da injila ta annabi isa sannan da furqani na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'annan littattafai duka guda ɗarin nan Allah ya haɗa su cikin hudun nan a taura inji, zabura injila furqani yanzu duk ɗarin nan suna cikin wa'annan duk gabaki ɗaya wa'annan hudun kuma duk gabaki ɗaya Allah ya haɗa su a cikin qur'ani inji manzo Allah sai yanzu duk mutum yana da qur'ani yana da wa'annan littattafai duka shi kuma ƙur'ani ga baki da Allah ya haɗa shi cikin fatiha duk wanda ya karanta fatiha kamar ya karanta ƙur'ani ne kamar ya karanta duk littafai hudun nan ne kamar ya karanta duk littattafan da Allah ya saukar daga sama in dai mutum ya karanta fatiha duk ga baki da to sai fatiha manzalla ya ce duk wanda ya karanta ta kamar ya karanta ƙur'ani to shau yake cewa ƙur'ani ya haɗa fanni tara Qur'ani fanni tara ne a ciki. Fannin godiya ga Allah, fannin godiya ga Allah, kirari ga Allah, wa'yansu ayoyin na Qur'ani masu yawa duk kirari ne da godiya ga Allah, fannin godiya kenan. Sai fannin alkawarin aljanna da in mutum ya yi mai kyau zai sami mai kyau, sai fannin narko uku kenan, fannin alkawari. na kyakkyawa aiki sai fannin narko wayansu ayoyin duk gashi nan suna faɗa wanda ya aikin alheri ga kaza kaza wanda ya ga kaza kaza alkawari da narko sai fannin shari'a wata wayansu ayoyin zaka ji shari'o'i ne da fannin hakika wayansu ayoyin zaka ji mashi'ar Allah kawai suke faɗa hakika suke faɗa da haka ake ce musu mutashabihatu fasarar tana da rikici sai fannin addu'a, waɗansu ayoyin addu'o'i ne suna koya mana addu'a, sai labarai na bako, waɗansu ayoyin kuma labarai suke bamu, labarai wanda suke gabanmu, sai wa'azi, waɗansu ayoyin kuma wa'azi suke mana, sai tunatarwa, waɗansu ayoyin kuma suna mana gargaɗi suna tunatarwa. Suna abu, to, wa'annan kenan a fannuka tara fannin tauhidi wa'annan su ne fannuka tara akwai fannin sai fannin tauhidi kadai ta Allah yanzu sun zama tara to in mun ce alhamdulillah yanzu alhamdulillah ina ya tattare duk wani abu da yake cikin ƙur'ani na daga kirari da Allah da godiya ga Allah yanzu a duk dai zantan isma al'azin da aka ce ya abu wanda shi ne kan fatiha din da an ce mutum ya alhamdulillahi to yanzu ya tattare dukkan wani ayoyin kirari ga Allah ya tattare dukkan kai duk wani kirari ga Allah ma da godiya ya tattare dama alhamdulillah ma'anar alif da lami din duk wata godiya ma ta tabbata ga Allah Allah ya gode wa kansa godiyar zati zuwa alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitaba godiyar tabbata ga Allah ga wanda ya saukarwa bawansa littafi ah waye Allah ya saukarwa da ma'ana yanzu zati ne yake godewa kansa ma'ana magorewa ta kanka da kanka zati ne yake godewa kansa tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya yabi wani bawan nasa ni'imal abdu innahu awwa madalla da wannan bawa na kai wannan bawa mai komowa gare ne kaza waye ya bawa bawan ikon ya yi abin da za a kirari Allah din ya ba Allah wa innaka la ala khuluqin azim kai ya rasulullahi kana kan ta'adu masu kyau ah waye ya kera mata ta'adin waye Allah kamar dai har yau zata yana godewa kansa ko ko mu bayi mu godewa Allah to wannan kan dama ya fito alhamdulillah kaza kaza ko ko mu bayi bawa ya gode wa dan uwansa bawa saboda ya mawana na gode na har yau je godiyan Allah din ne tabaraka wa ta'ala dan waye ya ba wancan iko yayi to amma haka ba za ka ce wai ba za ka gode ma ba za a tafi wajen Allah a'a shi din za a gode wa har yau dai godiya ta tabbata ga Allah to wayannan godiya hudu za ta ya gode wa kansa ko ya gode wa bawansa ko mu bayi mu gode masa ko mu bayi mu gode wa junanmu mu duk baki daya ko mu bayi mu gode wa junanmu duk baki daya da ikon Allah da haka hadarorin ma ko hakikokin ma haka ne yanzu dai za ta iya gode wa kansa wannan fatiha ta gama ta abu sannan za ta iya gode wa bawansa yan salatul fati wannan ai ta gama bawa ya gode wa Ubangijinsa yanzu hakikan manzon Allah manzon Allah yana a hamadu irin bautar da ya yi shi ne asali akan ahamadu mafi godiyan Allah ko mafi kirari ga Allah sannan Muhammadu shi kuma shayaban halittar Allah manzon Allah shi ne mafi gosano Ahmadu manzon Allah Ahmadu shi ne mafi bautar Allah shi ya bauta wa Allah miliyoyin shekaru wa ya san tun ba kirge tun ba kaza kaza zatin Allah don haka shi kuma ya zama Muhammadu halitta kuma ta gode masa halitta ta gode masa to yanzu shi kuma manzo Allah sallallahu Ahmadu shi kuma ai yafi gode kowa gode wa Allah tabaraka wa ta'ala yanzu bawa ya gode wa Allah sa kaza kaza sai ziyara ta zabo yanzu su kuma bayi su bawa ya gode wa bawa dan uwansa a wannan haka kaga har yau dai godiyan Allah ce mun gode shawu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kokari ya yi kaza ya yi godiya wa ya ba shi wannan kasida to ya hadarar da muke cikin hadarar bawa ya gode wa dan uwansa bawa ina da wannan zamani na bawa ya gode wa dan uwansa bawa ne kaza to har yau godiya ce ga Allah tabaraka wa ta'ala mun gode Allah duk wannan nau'i na hudu godiya ce ga Allah tabaraka wa ta'ala to to yanzu in mutum ya ce alhamdulillah duk wani duk wata fannin godiya godiyar bawa ga bawan ne godiyar bawa ga Allah godiyar Allah ga bawansa godiyar zati ga zatinsa duk yayi da haka fatiha ba wasa wasa in yace alhamdulillah to ta tattare duk wani kirari da duk wani yabo godiya ita ce dai kirarin ita ce yabo din duk gaba ki daya kullu ma fil qur'ani duk abin da yake cikin qur'ani daga kirari ga Allah da yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala duk gaba ki daya alhamdulillah ta tattare shi kuma godiya ga Allah ne duk wani yabo da za mu wa manzon Allah sallallahu duk wani kirari da za mu wa manzon Allah sai yabo ne ga Allah kirari ne ga Allah duk wani yabo da za mu wa masoyan manzon Allah duk wani godiya ne ga Allah duk wata godiya da za mu wa dan haka isa alhamdulillah al istigraqiyya godiya jilmiyar da godiya gaba daya ga Allah tabaraka wa ta'ala fanni na daya kenan dukkansa kullihi istagaraqahu alhamdulillah dukkansa alhamdulillah da haka wannan kalma ba ba kamanta da Allah ya halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam aka busa man rai ya tashi ya ga abin da yake nan aka ce ya atishawa zai ce alhamdulillah adamu ya fara faɗan wannan kalma Allah ya ce dan ita na halicce ka kuma ka biya dan ita na halicce ka kuma ka biya ga kyauta nan ga hawa'una ga gona nan ga aljanna nan shehu radiyallahu anhu wata magana sai shehu shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim radiyallahu yana cewa bauta biyu da ita aka fara kuma ita ake yi kuma da ita za a kare har aljanna ita za a ci gaba da yi godiya ga Allah sai aure godiya ga Allah Adamu alhamdulillah ya ce Allah tabaraka ta ya ce dan wannan kalmar na halice ka Adamu kuma ka biya ga Hawwa'u nan yanzu duk zaman mu nan duk manzo Allah ya ce duk wannan karatu da muke yi duk wannan ka kirari ne ga Allah na balaraban da ya yi sallah a Quba da gari yawa ya zo ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limamin ka ya tsawaita mana sallah ni na yanke sallah sai dai ni irin wannan gungunin da kake yi da gungunin da ma'azu yake yi ni ban iya ba ni dai koma waje ɗaya ne kirari ga Allah ne yabo ga manzo Allah ya ce haula humanu dandinu ai mu ma duk gunanin da muke yi mu ma kirari ne ga Allah tabaraka wa ta'ala muke yi duk gaba ki daya to duk kirari muke ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya halatta mana kuma sai ai aure a haye khalifan Allah ya ta hayayyafa ya ta har in mun mutu godiyan nan za mu ci gaba har wa akir da awehumu an alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma ga aljanna ga hurul ain ga kaza dan aljanna ba shi da komai sai godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala jibe ka godiya ba kamanta to wannan kenan sai rabbil alamin tauhidi fanni na biyu kenan idan muka ce rabbil alamin to duk wani karatuka na cikin Qur'ani wanda suke karantar da tauhidi ubangidantaka Allah da halit da bayinsa da halittar sama alami na da alam duk wani abu da ba Allah ubangijin Allah ubangijinsa ne to duk tauhidi ya kare a nan wajen fanni na biyu kenan sai ar-rahmanur rahim Allah mai jin kai magamiya mai jin kai a keɓanta kuma wa'adin wannan alkawari ne kuma alkawarin rahama Allah maliki yawmiddin kama kowa ya abin da zai dai dai akwai lahira ko ranar lahira kuma waye ne ita ba Allah ba Allah ne mamallakin yawmuddini ranar sakamako shi kuma wannan kaman ban tsoro ne in an ce mu je gida zan gaya baba ai to za ga yaro ya soma kuka ya tsoro to ai dai ranar duniya ma ta Allah ce amma kuma ya ba wa kowa iko ya ba amma lahira fa ai dai akwai to maliki yawmiddin wannan aya ita kuma wa'idu ban tsoro ce yanzu ga kirari da godiya alhamdu ga tauhidi rabbil alamina ga arrahmanir rahim alkawari ga maliki yawmiddin narko wa'idu narko sai iyaka na abudu shari'a Allah kai kaɗai muke bautawa shari'a kenan da dihar wa iyaka nasta'inu kai muke nema ka taimake mu cikin bautawa din nan kuma haƙiƙa yanzu ba ba mu da ƙarfi ba mu da kaza ba mu da na duk abin da muka yi ƙarfin ka ne ka taimake mu haƙiƙa kenan sai ihdinas siratal mustaqima du'a'u du'a du'a'u siraɗan lazina an amta alaihim ba da labari hanya wa'anda kai ni'ima a gare su waye annabi adam annabi kaza annabi kaza annabi kaza yanzu kuma issa ghairul maghdubi alaihim wala dallin wa'azi da tunatarwa duk sun kare ana yanzu fannin nan tara godiya tauhidi alkawari naruko shari'a haƙiƙa addu'a isa wa'azi tunatarwa fanni tara duk suna cikin wannan fatiha sannan fatiha akwai sunaye biyar a ciki akwai sunaye biyar a ciki alhamdulillah ina dai ga allahu sunan allah sannan ga rabbu rabbul alamina ga arrahmanu ga arrahimu ga maliku wa'annan sunaye biyar wa'annan sunaye dinnan su ne asalin shari'a musulunci da Allah ya kafa akan biyar buniyar islam dama sunanta foundation buniyar islam ala kamsi Allah ya gina musulunci akan abu biyar na farko sunan Allah Allahu shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa ba wani ubangiji sai Allah yanzu ga Allahu ya faru la ilaha illallah kuma da Muhammadun Rasulullah ga manzanci bawansa Muhammadun Rasulullah har yau da hadaran Allah aka faɗa la ilaha illallah Allahu ma'ana sai tsai da sallah iqamis salati tsai da sallah ar-rabbu sunan Allah wannan rabbu ma'anarsa mai shirya lamarin halittarsa mai tarbi rainan halittarsa mai ya ba wa halittarsa ijadu samar da su kuma Allah shi ya jibinci imdadu ciyar da su daga tafiyar da su da ciyar da su gaba duk gaba ɗaya to sallah a wannan wajen tana muƙabala da wannan suna domin sallar bawa ita take tarbiyyar musuluncin bawa idan da sallah to musuluncin mutum ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi yana nan lafiya idan da sallah amma in ba ita sai mutum ya inkarin wannan ma sai ya fita daga ciki ashe sallah ita ce turabbi rabbu yanzu rabbu dinnan na sunan Allah Allahu la ilaha kalmar shahada sannan rabbu dinnan matsayin sallah da take tarbiyyan tauhidinmu turabi islamu sallan dan adam ita take tarbiyyan musuluncinsa ita take gyara musuluncin nasa sai ar-rahman mai jin kai na zahiri ga baki daya azumi din nan kai mutuƙa ne cikin rahama bawa har yanzu ya ɗanɗani wuya ya ɗanɗani yunwa da kishirwar da talaka yake abu da haka za a ga mutum kowane lokaci yana da alheri amma da azumi ya zo ya ji abin a jikinsa a jikinsa ya ga an fi alheri an fi kaza cikin azumi kowa yana saboda yanzu dan adam ya ji wuyar a jikinsa duk ga baki ɗaya to azumi rahamaniya ce tsabar rahamaniya ce har dan adam ya haramta wa kansa abin da zai ji daɗi dan ya tuna yanda bawa yake ji yanda talaka yake ji yanzu kaza to azumi kenan asiyamu sigatun bala minar rahamati bawa rahamarsa ta kai da talaka har yayi koyi da shi ya ɗanɗana kansa yunwa da kaza yanda wance yake ji sai arrahimu jin kai ke bantacce kuma na mumine a lahira zakka yanzu zakka tana muƙabara da wannan suna na rahimu dan adam bayan wannan rahama ta azumi da kaza kaza yanzu kuma rahamarsa ta kai har ya yanki dukiyar sama ya bawa talaka dukiyar nan nasa kuma ya bashi ita a farilla ba ya bashi ita a ko nafila kyauta ya masa ba ko yana jira a yanzu ya bashi ita ne a farilla yana ganin ta Allah ce yanzu ga gashi ya bashi ita ce ma'anar zakka to rahama ta kai kenan rahama ta rahimiya take bance kenan ita kuma zakka to maliki yaumiddini kuma maliku dinnan hajji hajji ita kuma tana muƙabala da wannan suna na Allah maliki kamar yadda mutane za a tashe su ranar tashin kiyama ta ko'ina da ko'ina su zo waje ɗaya abin da ya tara su ɗaya ubangijin su ɗaya shiga su ɗaya ko ba zancen wannan ɗan kaza yanzu duk an gama ga su sun haka ranar tashin kiyama za a tafi ga Allah tabaraka wa ta'ala maliki yawmiddin duk gaba kida sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya raba Fatiha tsakaninsa da bawansa yanzu tun daga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan na Allah ne kirari ne na Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan na bawa ne to shin fatiha akwai abin da ake kaddarawa daga farko wanda an shafe shi ana kaddara a farkon fatiha ƙulu ku ce ku bayina kamar Allah yana kamar Allah ya ce da annabi Muhammad sa qul huwallahu ce ne huwallahu ahad da mu duk bayima amma fatiha ba qul wai amma kamar wai akwai ƙulu ku bayina ku ce alhamdulillahi rabbil alamin to yanzu in haka ne to farkon fatiha ma maganan mu ce in Allah ku bayina ku ce alhamdulillahi rabbil alamin to yanzu farkon fatiha maganan mu ce do har kuma ta ita ma maganan mu ce idan ba a ƙaddara cewa akwai Allah horo daga kuce ba to fatiha ta zama farkonta magana bawa magana Allah ce a'a alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin nan duk magana Allah ce tabaraka saboda Allah dama ya ce a raba magana biyu shi da bawansa in ma maganarsa ce wa bawa izini ya faɗa ko ko yanzu ya ɗauki a shi ya faɗi kayansa to kuma da aka zo wajen bawa shi kuma bawa ya ƙara sanasa iyaka na abdu iyaka na sahi ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim in kuma shi izini ne aka faɗa ma shi ya faɗi fatiyar da kaza to in kuma haka na farko magana bawa ce har zuwa kuma ƙarshe maganar bawa duk gaba ki daya wannan iyaka na abu da iyaka na sai inna siratal mustaqim siratal wannan magana bawa ce sai amin imma yanda ubangiji ya fara da maganar sa farko yanzu da bawa yayi wannan addu'a Allah yake na amsa amin na amsa ko kuma in horon bawa aka yanda aka hore shi ya faɗa alhamdulillah rabbil rahman rahim maliki yawmiddin iyaka na abu da iyaka iyaka na abudu iyaka na sai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina anta to bawa na yanzu ce ne amin kuma yanzu na ya zama wakilin Allah ya ce Allah ya amsa game da liman yake sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya yabe shi rabbana to yanzu shi ma bawa amin din ita ma ba qur'ani bace ba fatiha bace amma magana ce mai girma wanda har mutum ya faɗe ta ya dace da maganar mala'iku Allah zai gafarta masa alhamdulillah fatiha maganganunta da yawa da yawa da yawa don haka ashe duk abin da aka faɗa na ismail azim dinnan na fatiha ba a faɗi wani abu da ya saba wa shari'a ko ya saba kaza kaza ba fatiha dinnan ita ce qur'ani gabaki daya in an sauke qur'ani ba fatiha a ciki yanzu ba a karanta shi gabaki daya ba ita ko an karanta ta ita kadai ma ba wai ba za a karanta Qur'ani an karanta Qur'ani duk gabaki ɗaya da duk littafan Allah ma duk gabaki ɗaya maganganu ne da yawa da yawa a kanta da yawa wa qala radiyallahu an wa qala radiyallahu an min fi wa qala radiyallahu Allah ya kare yadda ga shehu jana yake cewa idza zakara zakiru idan mai zikiri ya faɗi al'ismal kabira sunan nan babba na salatul fati kuma na salatul fati kuma wanda yake na martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaluqullahu min zikirihi Allah zai halitta daga ambatansa mala'ikatan mala'iku kasiratan masu yawa la yuhsi adadahum ba wanda zai iyakance adadinsu sai Allah wani kullu wahidin kowane mala'ika ɗaya ɗin nan yana da minal alsinati na daga harasa harshe-harshe bi adadi jami'il mala'ikata adadin mala'ikun gaba ɗaya kowanne yana da harshe kuma adadin mala'iku almakaluki na mala'ikun da aka halice su min zikiril ismi daga ambatan wannan suna mala'iku kala-kala ne akwai mala'ikun da Allah yake halittarsu daga zikiranmu, wannan karatun Ƙul'ani da muke da wannan tasbihai da muke, wannan iskar da take fitowa ko wannan yawon da yake fito Allah yana halittar mala'iku da shi. Don haka zikiranmu sai ga mala'iku da yawa Allah yana sabida rai ne, iskar nan rai ne kaza. To, Allah yana kamar yanda mu ma halittar gabaki ɗaya. nafasu ne na rahamanu kunne na Allah kun jibi annabi isa sunansa kalima wa kalimatuhu alqiha ila maryama annabi isa wannan amma kalma ne to halitta ma duk baki daya Allah ya ce inda duk teku za ta zama alƙalami kaza kaza su ta rubuta jitsinke ya zama alƙalami ke kuta zama tawada ai ta rubuta kalmomin Allah halittan Allah ma na fi da ba ta ƙare ba duk gaba ki ɗaya to yanzu wannan zikiri na da muke yi Allah yana halittar mala'iku to yanzu idan mutum ya karanta wannan ismul martaba wannan sunan ismul kabir dinnan na salatul fati dinnan Allah zai halicci mala'iku ba adadi kowannensu harshensa adadin wa'annan mala'iku ai suna da adadi wajen Allah to harshensu adadin wa'annan mala'iku kowanne mala'iku wa'annan likulli wahidin min al-alsinati ga kowane ɗaya kasiran la yusi adaduhum illa Allah wali kullu wahidin kowane mala'ika ɗaya yana da min al-asnat na daga harasa bi adadi jami'il mala adadin duk wa'annan mala'ikun al-makalukina wa'anda aka halice su min zikirin ismi daga ambaton wannan suna ismul kabir din yawa wa yastaghfiruna su kuma dukkan su za su dinga yin istighfari da wa'annan harsoshi fi kulli ɗarfata aina a kowace ƙibtawar ido lizzakir ga wanda ya ambaci wannan ismul kabir din ai kullu wahidin ai kowane mala'ika yastaghfiru zai dinga istighfari fi kulli ɗarfata aina cikin kowace ƙibtawar ido cikin kowane sakwan bi adadi jami'a alsinati da adadin duk wa'annan harasan nasa wa haka za haka za su dinga yi ila yawmil qiyamati har ranar tashin kiyama sannan gobe ma in ya ƙara na gobe ma daban haka za su dinga yi na kaza baiwa Allah ce ba adadi Allah ka tabbatar da mu sun maƙala radiyallahu anhu sannan shau Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce to wannan idan mutum ya san akwai sunan a cikin salatin kuma ya karanta da niyyar wannan suna in ba haka ba Allah bai ba shi ladan salatin shi ma ladan salatin ya isa duk da ladan salatin kowane irin salati na annabi sallallahu alaihi wasallama bayan salatin Allah goma sannan yana da ladan karɓaɓɓen yaƙi ɗari hudu kowane karɓaɓɓen yaƙi guda yana da ladan hajji da umara hajji da umara ɗari hudu to duk wa'annan lada ita kuma salatu fati ta aunu wa'annan lada so dubu ɗari shida so dubu ɗari shida to Allah zai bashi wannan amma kuma yanzu in ya san akwai wannan suna da kaza to shi kuma ya niyya sunan to yanzu shi kuma ga abin da za a dinga ga abin da tare da wancan din sannan ga wannan sannan duk wanda ya karanta salatul fati din nan yana da izinin ɗariƙa a hannunsa sannan ita ma su dinga bayan waɗannan lara kuma sannan ita ma su dinga bai mai ta kanta har tashin kiyama yayi out robot za ta tayi za ta tayi za ta tayi ta mai mai ta kanta mun gode Allah har tashin kiyama sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duk bai amfani manzo Allah ta komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ibada a azal din Allah wai san adadi har ya gama rayuwarsa ibada yake har yanzu a kabarin ma tafiya yake a hadaran Allah zai rasu ya ce rafiqul a'la aboki babba nan yayi niyya nan ya sa gaba da rasuwarsa yanzu manzo Allah ba tsayawa yayi ba an ci gaba da tafiya an ci gaba da tafiya sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallam to da haka salatin mu kirari ne a neman baiwa ne neman ya tafi da mu sallallahu inda ya sa kafarsa idza sara khairun nasi mu ma mu sa kafa mu shaudu ya ce kan mu ga mun dadi manzo Allah da komai Allah ma ya kiyaye sallallahu alaihi wasallam yawwa wa haka za ila summa qala radiyallahu sannan shehu da Allah qala da a gare shi yace sa'altu sayyidul wujudi na tam na roki shugaban halitta gabaki daya an sa'altu na tambayi tambaya sayyidul wujudi shugaban halitta an fadilil musabba'atil ashir to me falalar wannan zikiri na musabba'atul ashir wa'annan abubuwa bakwai bakwai bakwai da ake karanta guda goma me falalar su wa anna man zakaraha wanda ya musabba'atul ashir dinnan marratan sau daya falala ta zo duk wanda ya karanta musabba'atul ashir dinnan ko sau daya ne lan tukutab alaihi zunubu sanatin ba za a rubuta masa zunubi ba har shekara guda in yi sau daya to ina kuma yayi safe yayi yamma ko sau daya yi Allah ba zai rubuta masa zunubi ba har shekara to shehu jani ya ce na tambayi maza na ce to ga falalar dai da muka rawaita daga waliyai na musabba'atul ashir in mutum ya Allah ba zai rubuta mar zunubi ba har shekara fa qala li sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce min sallallahu alaihi wasallama fadlu jami'il azkari falalar duk zikirai wa sirru jami'il azkari da sirrin dukkan zikirai fil ismil kabir yana cikin wannan suna na salatul fati musabba'atul ashr addu'a ce kuma zikirai ce zikiran da yake cikin ta to amma ba Ahmad duk falalar da zan gaya ma nata yanzu in kai salatul fati bin ya ta martabati haɗin na har ƙarshe daga ba ta aune ma ba musab koma me yanzu dan haka shaune in suka ba mutum wannan zikiri na salatu fa za su iya cewa to yanzu ka iya barin kaza ka iya ba in suka ga aiki ya mai yawa saboda yanzu yinta ita kanta wannan sirrin salatul falalar salatul fati din nan gabaki daya digo ne na falalar ismail azim na fatiha shi kuma to ita kuma yanzu duk wani zikirai duk wani kaza kaza sirrul azkari fil ism al kabir yana cikin wannan ismi al kabir din nan allazi huwa kasim bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam na salatul fati din nan fa qala shaykhu radiyallahu sai shaykh jani yace alimtu tanan nasan annahu arada sallah manzo Allah yana nufin jami'a kawasil azkari duk wa'en suke banta ke bantan amfani na zikirai wa fadailha da falalata mun ɗauyatin Allah ya nannaɗe ta fil ismul kabir a cikin sunan nan babba a cikin na salatul fati din nan yanzu ko asraran ɗariƙa ko me ko mutum ba shi da shi ba abin da ya tsere masa yana da salatul fati ko a zahiri shehu tijani yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ni addu'o'i da ismai ya ce in rike salatul fati isman duk suna ciki wannan ba na zahiri kenan don haka shahunan mu galibi sun fi cewa mutum ya kula da salatul fati akan ya je ta dukkan suna da alheri amma dai na salatul fati ya fi sauki zai gama lafiya ba da'awar wani abu ba shiga wani rikici ba a ce zafin sirri ya taba jikinsa ko kaza kaza zai gama lafiya yana da sauki ga kuma hauhawa zai dinga yi zuwa ga haza ga ya ƙara soya ga manzo Allah su ma dukkan su nan suka sai dai wannan kuma na a shari'ance ya fi na salatul fati din nan ya fi dan haka shahunan mu in dai ba mu karanta qur'ani mutum yake yi ba in dai ba kasuwancin sa neman haladdin sa yake ba salatul fati zikirin na ciki Allahumma sannan madahan na ciki alfatihi lima ughliqa wal khatimi lima wannan duk kirari ne duk yabo ne da manzala to bare kuma in kuma ya san wannan suna da yake ciki ai kuma an gama ba wata addu'a ba wani ismi ba wani kaza da zai kai nan wajen duk gaba ki daya to dukkan su mun dauyata an nade ta fil ismul kabir cikin sunan nan babba sun maƙala radiyallahu anhu sannan Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce yukutabu li zakiril ismi ana rubuta wanda ya ambaci sunan nan yukutabu li zakiril ismi ana rubuta ga wanda ya ambaci sunan nan bi kulli malakin ga dukkan wani mala'ika kalaqahu Allah da Allah ya halice shi fil alam a cikin kaunu gaba daya yanzu idan yayi zikirin Allah zai halici mala'iku da wannan zikirin adadin harasansu adadin wa'annan mala'ikun za su dinga neman mar gafara wa'annan mala'ikun zikiri ɗin kenan sannan kuma in ya yi faɗi wannan ismul kabiru ɗin to yanzu duk mala'iku ma da suke cikin kauni suke cikin halitta duk da baki ɗaya Allah shi ya san adadinsu da na zikirin da ba na zikirin ba ko adadinsu nawa ne haka yanzu Allah zai bawa wanda ya zikirin yakutabu li zakiril ismi bi kulli malakin khalaqahu duk wani mala'ika da Allah halitta shi bil alami fadlu 20 min al-lailatul qadr Allah zai ba wanda ya faɗi zikirin ladan ya ga daren lailatul qadr sau 20 20 din nan a buga ta kuma adadin mala'ikun kaunu gabaki daya Allah zanni mai falala asa wallahu wasi'un wallahu wasi'un alim daga binkiri da ya zai kwakwalwarsa ta buga saboda shi bai san falala Allah wannan duk me ya isa shehu rabbi Allah anhu a diwani ya ce Allah yawa manzo Allah salati adadi sinihi adadin shekarun manzon Allah wannan shekaru na zahiri sallallahu alaihi wasallama 66 to ko dai salati aka 66 ai yayi sai shehu atiku ya ta'aliki sai ce shehu ibrahim yana nufin shekarun manzon Allah na gaibu ma gaba daya sai shehu atiku ya ka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ya tambayi mala'ika jibrilu jibril wai kai shekarar ka nawa ne sai ce ya rasula ban sani ba amma tun da Allah ya halicce ni akwai wata tauraruwa da take fitowa a bayan al'arshi duk in ta fito ba ta ƙara fitowa ita shekara dubu saba'in na ayyamun rabbi ni kuma na ganta sau dubu saba'in sai yanzu Allah ce ni ne wannan tauraruwa ya jibril sai shi a tuba da to shehu yana nufin wa'annan shekaru sai alƙali ya ce ashe ya girma Allah saboda mai shi alƙali a ganinsa a ko'in su shekaru ije an bi maganar mallamin ga ashe a yi mazala ya girma Allah to su min kirin aka faɗi irin wannan yawan abu sai ga kamar an shige kirgen al wannan duk kirgen mala'ika mika ilma ba a shige shi bare wallahu wasi'un alim Allahu akbar to lailatul qadri lailatul qadri tana da girma to Allah zai rubuta ma falalai man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban man Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsaya wa lailatul qadri baban da ya ganta ba ila an ce yau za a ga lailatul qadri to bari yi wani nau'in ibada ko wani nau'in zikiri Allah ya sa na a ranar manzo Allah ya ce to duk wanda ya wannan gufira lahu ma taqaddam an gafarta masa to ina kuma wanda ya gani ya sa to Allah zai bashi ladan lailatul qadri 20 a buga ta adadin mala'iku na kauni Allahu akbar wa yuktabu lahu za a rubuta masa wanda ya faɗi wannan ismi bi kulli du'a'in ga kowace addu'a kaman yayi kowace addu'a ne kabirun wasa giran addu'an nan babba ce ko ƙarama in mutum ya yi ismin nan to kamar ya yi kowace addu'a su saifi su jaushen su duk wata addu'a da wadda aka rawaito daga manzo Allah din ta sauka kowace Allah ya gudanar da ita a bakin wani wali ko kaza kaza kaza babba ko ƙarami to kamar ya yi wannan addu'an ne sittatun wasala suna ita kuma addu'an nan da duk take kauna ƙaramata da babba ita kuma a buga ta alfa dubu talatin da shida sittatun wasala suna sau dubu ya zama miliyan talatin da shida kaman ya yi kaman ya karanta kowace addu'a da take cikin kaunu miliyan talatin da shida jibi addu'a ɗayan aka ce ina so a maimaita min addu'a saifi arba'in da ɗaya ko kaza kaza ce to sai ka bani kaza ya yi kyau to da mutum ya yi wannan ismal kamar ya yi saifi miliyan talatin da shida saifi ɗaya in mutum ya yi Allah zai rubuta daga cikin zakiri na Allah kasira Allah ne zai jibinci karɓar ransa ba mala'ikan mutuwa ba Allah zai jibinci Allah ne zai jibinci komansa a kabari ba munkarin da na kiru ko kaza kaza ba to kowace addu'a babba ce ko karama ce ismul kabir inna da mutum ya karanta shi Allah zai bashi ita miliyan talatin da shida Allahu akbar wa qala radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi yace faman qaddara wanda ya gwargwada ya kaddara cewa anna zakiran wani mai zikiri can zakara jami'a asma'illahi ya faɗi duk sunayen Allah fi jami'in lugata a cikin diyare sunayen Allah a cikin kowa akwai na larabci yanzu wani hausa akwai sunayen Allah da ubangiji mahalicci mai kaza kamar fasar da to ya faɗi sunan Allah da kuma ma wanda Allah ne ya gudanar da wa'ansu 'yan yaran wanda haka suka ga za su ambaci Allah da shi to yayi in dai na girmamawa ne na larabci ne da za a ce sai an kago shi daga suna kaza kaza to a ce mai zikiri ba, ba, ba zikirin kabiru din nan ba wani mai zikiri can ya ambaci Allah sunan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin fi jami'in lugata a cikin dukkan yare to duk wannan zikirin da yayi tusawi nisfa marratin min zikiril ismi ladan da zizza a baya din nan rabin ladan ismul kabir din nan ne da shi mai ismul kabir ya faɗa guda ɗaya maratan min zikir ismul kabiri min zikir kulli arifin daga zikirin duk wani masanin Allah ko masanin suna shi masanin suna in ya faɗi sunan nan to duk wani zikiri da aka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala na kaunu kuma da wani ya ambata Allah da ladan duk baki ɗaya rabin wannan ismul kabiri ne duk baki ɗaya wa amma zikirul fardil amma idan fardil jami'i shi ya faɗi sunan nan alkasu bihi na keɓance da mukaminsa yadda ya san Allah da marratan wahidatan shi fardil jami'in ya faɗi sunan sau ɗaya Allah zai buga ladansa ladan da za a bashi bi alfi alfi alfi biliyan kenan dubu sau dubu miliyan miliyan sau dubu biliyan salasa maratin alfi alfi alfi alfi alfi dubu ta daki dubu wancan ma ya daki dubu maratiba hawa uku din nan min fadlil ismi daga falalar sunan nan inda gairihi min al idan wani walin ya faɗi sunan shi sai an ba shi zikirin halitta duk gaba ɗaya rabin ladan da za a ba kowane wali ne shi kuma kowane wali in ya faɗi sunan shi kuma ladan nan da ya samu guda ɗin nan sai ya faɗi sunan nan biliyan sai ya faɗe shi biliyan sannan zai kai fardul jami'in ya faɗe shi sau ɗaya sun ce wannan shi ya sa waliye suke cewa a yi yasin arba'in da ɗaya ko a yi ya laɗifu dubu ko a yi ya akwai wanda shi in yi ɗaya ta tsaya wa arba'in da ɗaya ɗin nan akwai amma akwai wanda shi kuma sai ya maimaita sai ya ta maimaita wa ƙila in yi arba'in da ɗaya ɗin nan ƙila ya cimma ɗayan nan na wani bawan Allah ɗin nan to da haka za a ga waliye suna faɗar zikiri yanzu mun ga shari'a ibrahim yaron rahmatullahi alaihi shi duk abin aka ce kwana goma duk abin aka ce dubu za a sau ɗaya sai ya ce sai mutum ya maimaita wajen sau goma sai ce saboda wannan wanda sai dai an ce ba a ƙarawa idan aka ce abu kwana goma sha ɗaya za a yi shi in ya tashi ba mutum sai ya ce za ka yi sha ɗaya sau sha ɗaya ita saboda wanda ya faɗi wannan sha ɗayan shi ya kai mukamin da ya yi sha ɗayan ya ga biyan bukata to amma mu ɗin da ya gaya wa mun kai wannan mukamin nasa to shi ne da aka shi ya ba mutum zikiri yawan ya isa radiyallahu ta'ala anhu haka ya latifu dubu sai ce to sai mutum ya maimaita ta sau dubu ɗin wajen miliyan yace kila shine za ka yi daidai da ta wani dubu ɗin duk ga baki ɗaya to yanzu sai wali ya yi zikirin ya yi zikiri na ismul kabirin sau biliyan sannan zai kai ismul fardil jami'i zikirin sannan zai kai zikirin fardil jami'i ne mace saboda tsoron al'inna a karaman ku inda lahi a tiƙaku saboda saninsa da Allah da tsoronsa wa kullu malakin duk wani mala'ika yudha'afu fadluhu ana ninka falalansa fi jami'i cikin duka kuratul alam kewayen halitta ga baki ɗaya. Haka mala'ikan halittu ɗin nan duk ga baki ɗaya da suke wancan zikiran ladan ismul kabir na kowa guda ɗaya in yayi an ce mala- eh, Allah zai bashi zikirin ibada duk mala'iku eh, nan yuktabu li zakir li ismi za a rubuta wanda ya faɗi sunan nan bi kulli malakin khalaqahu Allahu fil alami da duk halittan da Allah ya, ya halitta a cikin halitta za a ba shi lailatul qadri 20 bugun duk wannan halitta to idan shi fardul jami'i ya faɗa wancan zikirin na, na, na da- wancan adadin na mala'ikunan da aka bayar sai an buga shi bi alfi alfi alfi shi ma sai ya zama biliyan yanzu lailatul qadr din nan 20 din nan sau bil- sau biliyan kuma adadin mala'ikun kauni duk gabaki daya wa kullu wahidin min hadha tad'ifi duk wannan rin- ninkawan da aka yi biliyan din nan tusawi jami'a azkaril alami ta aune duk zikiran halitta min awwalihi tun daga farkon halitta ila waqati zikiri zuwa lokacin zikirin farji qala radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi yace haza wannan al'ana to yanzu wannan farjin Sheikh Jani kamar yana faɗa kansa ne a- a- yanzu shi zikirinsa kenan ladan zikirinsa kenan tun daga shi ya ce haza wannan al'ana ina matsayina yanzu kenan wannan shine ladan zikirina wa amma idza wasaltu ila maqamil maw'udi amma idan na je na hau muqamin da aka alƙawarta mun na kudubul makatumi kudubi abin wa daraja wanda ya hau ranar 18 ga watan safar watan safar duk ga baki ɗaya wannan mukami da aka to hasalali to lada zai tabbata gare ni haza inda zikiru kullu fardin inda zikiru kullu harfin wannan ladan da ni in na sai wa'annan adadai to kuma idan na hau mukami na dinnan a'a duk harafi ɗaya na ismin ne in na faɗa za a ban wannan ladan ba wai ba radiyallahu anhu ba wai zikirin gaba ɗaya ba min huruful ism na daga harafan sunan harafan sunan nan ko guda nawa ne to kowane harafi ɗaya za a bani wannan ladan wa haza kasun fiye wannan nawa ne ni kadai keɓantacce ne a cikina la madma'a fihi li gairi babu kwaɗayi ga wani na amma ya ce ya ba yan ɗarikarsa alhamdulillah su ma eh, akwai inda su su ma sun samu wannan sun maƙala sannan ya ce Allah ya ƙara yadda a gare shi sawabul ismil a azami alkabiri ladan suna mafi girma babba shi dai na talatin sati dinna allazi wa kasun bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muqamul lahu wa fi ajrun kamil har yau dai a- shi ake magana idza zakarahu ahadun idan wani mutum ɗaya ya faɗe shi bima fihi min sawabi da abin da wannan suna yake da lada ya faɗe shi asharata alafin dubu goma mina sawabil mutaqaddimati na daga wannan lada da aka faɗa ɗin nan Allah zai ninka duk waɗannan abubuwa da aka faɗa ɗin nan sau dubu goma kuma yanzu duk wannan abu da muka faɗa in ya faɗa ne sau ɗaya to galibi shehunanmu suna ajiye mu akan ɗari da goma sha ɗaya saboda harkoki saboda kuma in mutum ya yi niyya ɗin nan ya shiga ƙangin niyya ba zai yi wa'yansu harkoki ba to shi kaɗai ma ya isa to da zai iya kuma ya zauna a cikin ƙangin niyya ɗin nan ya ta ya hayye dubu goma sha ɗaya to ya dubu goma to wannan ladan sai an buga shi wa sau wannan adadin duk ga baki ɗaya Eh, mun ga eh, kamar wannan shari'a ibrahim yaron da muka faɗa na shi yana yin dubu goma sha ɗaya ma da niyya to kila ko kullun rana ko ko da ya samu dama yana da ban mamaki rai da gaske bawan Allah yana cikin zikirin ma ya tafi da Allah yana cikin zikirin ma ya rasu Ya- yana ci- yana zi- duk asuba in tayi zai zo ya kiran sallah sannan ya dawo kofar ɗakin sa matattakalar benan sa ya zauna ya ta zikiri ya ta zikiri har ladanin sa ya assalatu sannan ya fito ayi sallah da ajalin ya zo ya zo ya buɗe masallaci ya yi kiran sallah farko ya koma ya je yana wannan zikirin kafin a salatu sai aka dinga jin zikirin yana shiga juna kamar yana sarkewa to aka san lalle ba shi da rana muridi aka zo da gudu aka ga dai halin da yake ciki kafin ma a je asibiti ya ya koma zuwa ga Allah radiyallahu ta'ala azu mutum ne mai zikiri ba na wasa ba Allahu akbar to shi biniyatul ism bin bartaba dubu sha ɗaya yake radiyallahu ta'ala anhu ko nawa za a iya fatiha ce dai sai tasa'in da tara sai tasa'in da tara amma shi na salatu fati ko nawa ne inda yanzu ga shehu ya faɗi dubu goma eh to za a bashi duk wannan to dilladan dubu goma nan da aka bashi kana juzu'an ya zamanto ɓangare ne min saba'ina juzu'in na daga ɓangare saba'in na menene Allah akubar hazal إذا ذكره أحد بما فيه من الثواب عشرة آلاف من الثواب المتقدمة كان جزءا يا زما بانغاري من سبعين جزء daga bangare saba'in kana juz'an min saba'i yawa min saba'i na alfa na ya sako daga daga bangare dubu saba'in yawa yawa من هذا فعل كل واحد ولم يكن يا واذا ذكره قال لك انا عشي قال هو كاسب لرسول يوا ايه عشرة على يوا من الثواب المتقدمة كان جزءا من سبعين جزء يوا to ya zama ɓangare ne na dubu saba'in na ladan shi farjil jami'i din nan in ya faɗa hazal fadl wannan falala li kulli wahidin ko ga kowane ɗaya walau lam yakun maftuhan alayhi ko ba a yi mafatahi ba ko ba arifi ba ne idza alima martabatu amma in ya san ga suna ya san ko bai fatahi ba amma dai in Allah ya sa ya san haka to zai samu wannan zai samu wannan yawwa idza alima martabata in ya san matsayinsa yuridu yana nufin anna kalimatal wahidata minhu kalma guda ɗaya daga gare shi to da'afu ana ninka ta ila saba'ati izuwa saba'ati alfi alfi marrati yawwa saba'a mi'atin na ya saho izuwa سبع مئة ألف ألف مرة بليون ɗari bakwai kenan ko? Saba'a mi'ati miliyan ɗari bakwai yawwa miliyan miliyan yawwa yawwa saba'a mi'ati ɗinnan sau dubu dubu kuma dinnan saba a mai din sa wani dubu din miliyan ɗari bakwai to za a ba shi ɗari bakwai wa amma sawadul fardil wa amma sawabul fardil jami amma ladan fardil jami'i idza zakarahu marratan wahidatan in ya ambaci wannan suna sau ɗaya to za'afu za a ninka ta ila alfi alfi alfi biliyan kenan za a ninka ta sau biliyan salata maratiba alfi alfi alfi sau uku wa sawabi kulli kalimatin ladan dukkan kalma min alfardil jami'i daga daga fardil jami'i din nan wa min zikiril mala'ikati da ambatan mala'ikun nan duka bi jami'a alsunatiha da duk harasan nan nata yanzu biliyan din nan biliyan din nan ta farjil jami din nan da zikirin dukkan mala'iku da dukkan harshensu din nan za a yawa za a ninka shi bi sittina alfan da dubu sittin kuma za a buga su yanzu biliyan ina a buga ta kuma sau dubu sittin min salatul fati lima ugulika na salatul fati lima ugulika wadda ba sunan a ciki wa kullu ma taqaddama shi duk abin nan da ya gabata min zikirul fardi dinnan na daga ambatan fardi dinnan biliyan dinnan wa zikirul mala'ikati da ambatan mala'iku dinnan fi maratibi salasa a cikin matsayin nan guda uku ma'ana biliyan din nan alfa alfa alfi din nan a ani maratibi alati salasati martabobin miliyoyi din nan guda uku sa- dubu sau dubu sau dubu din nan yudrabu yanzu biliyan ɗaya kenan ba to ita kuma biliyan ɗin nan yudrabu tunda na mala'iku ba mu san adadinta ba na farjil jami'i dai gashi an ce biliyan to biliyan ɗin nan yu- yudrabu ita kuma za a buga ta fi ihda ashara cikin goma sha ɗaya biliyan sau sha ɗaya ita kuma biliyan sau sha ɗaya kuma shi kuma za a buga ta yan ta zama biliyan sha ɗaya kenan ta zama biliyan sha ɗaya kenan ba Ya- ya- yawwa eh, biliyan sha- sha- ya zama biliyan sha ɗaya za a buga ta yawwa yudrabu fi ihda ashara hadha thawabu fardil jami wannan shine ladan fardil jami li kulli zatin to kuma wannan ladan fardil jami'i ne shi kuma wannan ladan a buga shi li kulli zatin min zawatin fardil jami fardil jami din nan ya karkasu yana da jiki ka- ya karkasu ya karkasu adadin jikinsa a buga ta adadin jikinsa nawa ne adadin jikinsa wahiya salasu mi'atin ɗari yawa wasu tatun wasu tuna far- zatan fardul jami'i yana da jiki ɗari uku da sittin da shida to yanzu biliyan goma sha ɗaya sau ɗari uku da sittin da shida biliyan goma sha ɗaya sau ɗari uku da sittin da shida a irin da ti- yawa tiriliyan ɗari hudu ko da ishirin da shida tiriliyan ɗari hudu da ishirin da sittin da shida sau sau biliyan sha ɗaya tiriliyan eh, ɗari eh, dubu hudu da ishirin da da dubu hudu da ishirin ya kama ya kama ya kama tiriliyan yawwa tiriliyan uku yawwa da biliyan ɗari biyar da ishirin da shida to wannan adadi Oh. Ras kwana fita, na da da da wayar ma'ani ras kwana ta. To, ta- yawwa, to wannan za a, yawwa, matsa. Wannan shi, shi ne ladan. To wannan adadin jikin fardul jami'i ne. Sannan wannan adadin, wannan adadin wannan shine adadin wai ba abu hazar sawabu kulluhu lizzatil lati bima sannan kuma shi fardin jami din jikinsa na hakika shine wanda yake maka to Allah kuma zai ninka wa wancan jikinsa na hakika kuma da ba adadi Hmm? wa ya tada'afu hadha sawabu wannan ladan kuma yana ninkuwa kulluhu dukkansa lizzatil lati ga jiki wannan da hiya bi makkata ita take maka mi'ata marratin sau ɗari yanzu wannan adadin kuma da aka fitar dinnan tiriliyon kaza dinnan shi kuma sau ɗari tiriliyan uku to da biliyan ɗari biyar yawwa da shida to shi kuma sai an ninka shi sau ɗari sannan za a ba wa jikinsa da take maka
ai ba ba su ba a kan ka yanzu duk wannan yau na farbi jami'i yau da fardin mu kana bi tukuma ya to to wannan na farji mu namu yana nan adadin adadin mu in mun yi guda ɗaya sai Allah tabaraka wa ta'ala ga in mun yi guda ɗaya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladan lailatul qadri 20 sau adadin mala'ikan da Allah ya halitta duka na kauni duk gabaki ɗaya yawwa to eh, sa- sau adadin mala'ika sannan kuma sai Allah ya ba mu ladan duk wata addu'a ƙarama ce ko babba da aka yi ta sau miliyan 360 sau miliyan 360 sannan kuma da duk wani zikiri da halitta ta yi rabin ladan da suka samu rabin mu kuma wannan mai zikira wannan duk wanda ya san sunan ne amma kuma ba Allah bai mafatahi ba ba arifi ba amma kuma shi kuma in ya san arifi shi kuma nasa ladan kuma yana nan ya faɗa da kaza to kuma nau'in wannan amma yanzu sai dai alha zai ce shehu ya ce duk wannan ladan da aka ce nasa ne duk gaba ki ɗaya shehu ya ce har da mu yan ɗariƙarsa yan ɗariƙarsa alhamdulillah har da mu a ciki to to to wannan kenan sai yawa sai zancen zatin kudubi zancen zatin kudubi yan shawar radiyallahu anhu ya ce wannan lada Allah zai buga shi adadin jikin kudubi da ɗari uku da sittin yanzu ikon Allah takanolojin zamani ya kawo yanzu a ɗau mutum shi kaɗai a kyamara gashi ko a ce ko shugaban ƙasar Nijeriya ko shugaban ƙasar Amerika gashi yana magana kyamara ɗaya ce ta ɗauke shi amma wa ya san adadin tibin duniya da za ta nuno shi kuma shi ne da jikinsa gashi yana magana shi ne da jikinsa gashi to don haka Allah ne wannan ƙudura Allah ce ta yi wannan to ina kuma shi Allah da kansa tabaraka wa ta'ala to don haka duk ƙudubin zamani ko farjil jami'i yana da jiki 366 kamar yadda shautu dani ya faɗa a nan wajen to wannan shine ruwayar sayyidi alil harazmi da aka rawaito daga shautu dani abul abbas ruwayar waliyai ta wannan waliyai ƙudubi na farko kuma kudubi na ƙarshe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine kudubi na farko shine kudubi na ƙarshe wanda kowane kudubi na'ibinsa ne ko wanda ya bayyana magajin mukamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to har zuwa tashin shehu tijani abul abbas wanda shine cikakken mai gado na manzon Allah sallallahu suna da tsiba da kaza har zuwa tashin sahibul faidati radiyallahu ta'ala anhu haka Allah ya shirya wa'annan lamari ba da an ja ko kuma kowa ma a dariƙa sai ya ce haɗi zuwa tashin wanda ya a gwada da ya aiki a gwada da ya aiki to haɗi zuwa wa'annan tashi dukkan su jikin manzon Allah ne ruhin manzon Allah matsayin martaban manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wakilin wannan suna na uluhiyya dinnan na Allah tabaraka wa ta'ala yanda wannan suna ya tara wayannan sufofi na sunaye kaza ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalin wannan duk halitta duk kauni to wannan harshen shari'a can baɗinin manzon Allah ne in mun yi maganar na sunaye da kaza nan kuma mun yi maganar zahirinsa sallallahu alaihi wasallam duk abu ɗaya muke faɗa ba ba wani abu muke to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wakilci da ya tashi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa manzon Allah mataimaka ɗari uku da sha uku adadin ma'aika su taimaki manzon Allah cikin saƙo ɗari uku da goma sha uku yanzu an ma'aika ɗari uku da goma sha uku amma annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu shiryayyu da shiryar manzon Allah arafai da ma'arifan manzon Allah waliyakwa ba adadi waliya ku duk zarra ma waliya ce ta wannan duk daga madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu waɗannan masu isar da saƙo wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan dukkan ma'aikan nan jikin manzon Allah ne su ma shehu radiyallahu anhu ya ce duk ma'aikan nan su ma tajallin sunan nan ne na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda yanzu sunanan na Muhammadu Muhammadu yanzu mun jaye nan da aka yi mata shadda aka yi mata idigami mun jaye biyu ce amma don ta yi Muhammadu amma ta yi nauyi to sai aka ce Muhammadu yanzu an shigar da mimi ciki an yi idigamul mimi filma muhamma yanzu an shigar da wata munjayen cikin munjaye sai ta zama munjaye ɗaya amma munjaye biyu ce aka yi idigamin dan ta saukin faɗa amma ko da ta saukin ma ai mutum zai ji wani muhamma muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yanzu idan za mu hisabi ana cewa hisabul kabiri mu saki sunan yadda yake muhammadu duk munjaye din nan yanzu muna da munjaye uku a cikin sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mimun su kuma an za a yi basa ɗinsu munjaye munjaye ita kaɗai hisabi malaman hisabi sun sa haka akwai ƙarami akwai babba karami yanzu mun jaye na a ɗauke ta mun jaye kawai adadinta arba'in ne mun jaye kawai mim mun jaye amma in aka rubuta ta mimun ma'ana sunan mun jaye kenan ko mimun ma'ana mun ce mun jaye kenan kamar yadda mu yanzu a hausa idan mun ce mun jaye mun faɗi min mun faɗi nunguda mun faɗi jin mun faɗi ya mun jaye haka kalmomi da amma ko abu ɗaya ce to haka laraba ma in suka ce mimun yanzu sun faɗi mun jaye guda biyu da ya a tsakiya mi gaya nun to mimu ɗin nan to yanzu duk mun jaye mimu mimu mimu to yanzu muna da mimu mimu mimun guda uku kowace mimun ga mun jaye biyu a cikinta da ya arba'in arba'in biyu a cikin kowace da goma ya kuma adadinta goma ne yanzu kowace mimu ma'ana casa'in kenan casa'in casa'in yanzu casa'in sau uku ɗari biyu da saba'in casa'in sau uku ɗari biyu da saba'in to yanzu mun jaye dinnan sai dal dal in ba a yi mata basaɗi ba hudu ce adadinta hudu amma aka ce dalun dalun ga dal ga alif ga lanjaye lanjaye talatin alif ɗaya dal hudu yanzu talatin da biyar kenan talatin da kamar da mu ma a hausa mun ce dal mun faɗi dal da wani lan'ara a abu to yanzu dalun da larabci talatin ga ɗaya ga hudu biyar kenan talatin da biyar yan talatin da biyar ɗin nan mu ɗora shi kan ɗari biyu da saba'in shi zai ba mu ɗari uku da biyar idan ƙirgenmu annabawa ɗari uku da sha uku ne to yanzu ha ƙaramin nan ba za mu yi mata wannan basaɗi ba sai a bata a ha ɗinta kawai ita kuma adadinta takwas yanzu aka ɗora takwas akan ɗari uku da biyar ɗari uku da sha uku idan kirgenmu akwai wanda suka tafi annaba 314 ne to haɗin nan sai a yi mata ha alif baki ya zama tara kenan idan adadinsu 315 to shi kenan an mata basa ɗin mayan da aka yi wa kowanne ha'un ha'un alhamza ga alif baki biyu ga ha goma ya zama 315 adadin ma'aika din nan ma'aikan na ɗari uku da goma sha dukkan sun fita daga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun fita daga wannan suna na Muhammadu yanzu ma'aikan na ɗari uku da goma sha uku duk jikin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kowanne Allah ya bashi wata sifa daga sifan manzon Allah kowace inna ma masalu sifatika linnasi kama masalan nujumal ma'u sun nuna sifaka ne ya rasulullahi a mutane kamar yadda ruwan ruwan kogi yake nuna taurarin sama duk kaza kaza yan jikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sufofin manzon Allah ne sakon manzon Allah dama an ce manzon Allah shine ar-rasulu ma'aikin duka shine annabi ma'aikin duka to yanzu idan muka koma irin wannan karatu yanzu ashe manzon Allah yana da jiki 313 kamar yadda ya zo kuma Allah yana da ɗabi'u ɗari uku Allah yana da ɗabi'u ɗari uku kunya ɗabi'a ce ta sufa ce ta Allah yana sufi ɗari uku kunya sufa ce ta Allah kyauta sufa ce ta Allah kaza sufa ce ta Allah manzo Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ya sufanci da ɗaya daga ciki dan aljanna ne sai na Abubakar ya ce ya Rasulullahi to wani yakan iya hada biyu ko uku manzo Allah ya ce kai ka hada duka ma abubakar yanzu shi sai na abubakar ya haɗa duka ma yanzu sai na abubakar ɗabi'o'in Allah ne ɗari uku ɗari uku haka ya zo yanzu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'o'in ma'aika ne ɗari uku da sha uku ɗin nan ko da sha biyar ko duk ma'aika ne ashe yanzu zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasu ɗari uku da sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar adadin ma'aika ɗin nan yanzu ma'aikan nan duk zatin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama to hako manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana to tun da haka ne yanzu duk wani wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tashi shi yana kan kadamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wata'ala ya sa man mataimaka adadin nan na ma'aika din nan ya zama yanzu jikin jikinsa shi ma sai ya sun ce sai ya karkasu da karkasar sahabbansa ko jikin nasa ma shi ne a can shi a can sai ya karkasu zai iya zama gashi a garinsu amma jikinsa na hakika yana maka yana yana maka jikinsa na hakika Sheikh Rabdullah ya faɗi wata kalma ko wata waka yake wa inna salata fardi fi ardi makkati sallah farillata duka a maka nake to kaga yanzu waliyai in suka ji wannan ce yi ai to me ya faɗa ai lafiya kalau da jikinsa na maka ba zatinsa na na can dole a maka amma wannan zati da yake kaula ba Allah ya san kuma ina shauran domin an ce an taɓa gayyatarsa wuri uku a lokaci guda taro ne guda uku a lokaci guda kuma ba wanda za a ce ba za a iya zuwa ba aka ce shehu to ya za a shehu ya ce ku bari ni ne a can din ni ne a wancan wajen ni ne a wancan wajen kuma ikon Allah kashe gari aka ga kowace tawaga tana zuwa tana godiya ai jiya da aka zo ai mun gode Allah ya saka da alheri ai abi yayi daɗi ai zuwan nan kaza kaza da yan rakiyar da yan waye duk gaba ɗaya sun halarta sun je to Allah mai iko ne tabaraka wa ta'ala yanzu duk magajin manzo Allah ma a wannan matsayi yana da wannan karkasuwa ɗari uku da sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar to wannan kenan sannan a cikin kuma wa'annan annabawan a cikin wa'annan annabawan sannan kuma akwai guda hudu su kuma suna da wani irin matsayi su kuma Allah ya riƙe rayuwarsu har yau suna da rai eh su annabawan wa'annan ba zancen sun mutu kaza su kuma Allah ya riƙe rayuwarsu domin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asalan wa abadan ne ba ta karewa tunda dai manzon Allah tunda dai wa'annan sofi na sama suna da rai sallallahu alaihi to ina kuma shi sallallahu alaihi wasallama wa'annan annaba sune Idrisu da Iliyasu da Isa sai Khadiru sayyidina khadiru in an ce annabi ne ko ko sai wali khadiru wanda dai Allah ya hada shi a cikin su wa'anda wa'annan suna da rai duk gaba daya to wa'annan su hudu kenan to wa'annan ana ce musu rukunan annabi sallallahu alaihi wasallama rukunan sa guda hudu yanda yake da sayyidina Abubakar Umar Usman Ali a zamanin sa kowanne yana kadamin wa'annan kamar yana da Idrisu ne da Iliyasu da Isa da Khadiru a zamaninsa to haka kuma duk wani magajinsa in ya taso wa'annan wakilai sai sun zama suna tare da shi ya kasu 313 kuma yana da rukunai guda hudu wa'annan guda biyu su ake cewa limamai guda biyu mataimakansa guda biyu da suke kaza sabida me sabida kowanne akwai abin da yake tsayawa saboda makaman annaba makamai gabaki daya makami hudu ne akwai makamin aike risala akwai makamin annauta annabi bawan Allah ne a cikin kansa amma ba aike shi wajen kowa ba amma ba shi kuma ma'aiki an aike shi annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu amma ma'aiki ɗari uku da goma sha uku yanzu akwai aike akwai annabta sai akwai makamin walitaka Allah ya san adadinsu sai akwai makamin mumini ma bayin Allah duka muminai to ita annabta da ita ta aike shi ya tattara waɗannan mukamai duk gabaki ɗaya shine kamar rukunin hajar al-aswad a cikin rukunan ka'aba dinnan a cikin rukunan annabi sallallahu alaihi wasallama dinnan duk gabaki daya to yanzu kowanne wannan rukuni daya ɗaya daga cikin wannan annabawan shine mai kula shine mai kula da shi rukunin farko daga wayannan ruku- rukunin yauwa ɗaya Allah yana kiyaye imani da shi na biyunsa Allah yana kiyaye walitta da shi na ukunsa Allah yana kiyaye annabta da shi na hudunsa Allah yana kiyaye al- aike da shi gaba ɗayansu Allah yana kiyaye addini da su ba don wa'annan wakilai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba mu iya riskar shari'a ba da mu iya shari'a kowanne za ka ga akwai aikin da yake yanzu ko a malamai wani duk in zai yi wa'azi sai ka ga tsaba shari'a ce zanzago ba wata hikima a ciki ba wata kaza zai ta bugowa wani kuma in zai magana ga zancen walitta ne yake yi wani in zai zan- zancen imani ne za a ƙari imani wani in zai yi eh, ma- maganarsa zancen walitta ne ko zancen annabta ne kaza wa'inda duk wa'annan hudun su ne addini ima islam iman ihsan uku to ina ya samo na hudu sai an ce kuma sai sanin fitintunin zamani eh zamani dan da zaraika juri ya tambaye manzo Allah wamal islamu ya gaya masa wamal imanu ya gaya masa wamal ihsanu ya gaya masa sai ce mata sa'atu she ne kiyama ce a wannan ba a sani sai ce to wa ma amaratuha to ba na alamomin ta ba to alamomin ta shine fitin tunanin zamanin nan an tali da al'amata rabbata ha ku yanga ta haifi uwar gijiyanta wa an taral hufata al'urata al'alata ya tadawalu na fil bunyani da kuma duk abin da zai faru a cikin zamani din nan to Allah yakan sanar da wani imma dan yawa zamanin addu'a Allah iyaye masifin iyaye amfani imma ya sani dan duk abin da ya faru ya yi hakuri to me ya bako dama an ce zai faru kuma an- an an ba mu kaza dan ya Allah ya tserar da shi daga su duk baki ɗaya zamani ga yanzu mutumin da ya tashi yanzu yake cewa a wannan zamani sai ya yi jihadi bayan manzo Allah ya ce kasan zamani za ku jingine takobi yanzu duk wanda ya duk wanda ya ce zai jihadi yanzu da ɗan uwansa musulmi za a haɗa shi faɗa ya dinga kashe musulmi yana ganin jihadi yake ba zai taɓa kafiri ko ɗaya ba duk masu jihadi yanzu ba wanda ya tafi Isra'ila yadda yake zai tsayar da Baitul Maqdisi ba wanda ya tafi Isra'ila yace zai tsayar da Baitul Maqdisi ko Iran din ko Makan ko gashi da sun fi hada kai da Isra'ila ma duk wanda zai yi wa'azin ya yi zagi musulmi- musulmin da zai zaga duk wanda yace zai jihadin da musulmin da zai kashe duk wanda yace zai to wani irin jihadi ne wannan wani irin da da ya san masifin zamani da ya san duk abin da manzo Allah ya faɗa da bai faɗa cikin wannan bala'in ba yayi addininsa yayi abin da ya iya saboda mai ba zai iya canja kaddara Allah haka Allah ya kaddaro karshen zamanin nan shi zai iya zuwa manzo Allah ya ce karshen zamanin nan kaza zai zo jirgin sama zai zo shi zai iya zuwa ya faɗa da kaddara Allah ta ƙarshe ya ce ba za a yi tafiya a jirgin sama sai dai a hau jaki ai ba zai iya ba ƙarshen zamanin nan kaza zai faru al'umma za ta yi kaza to zai iya zuwa ya faɗa da kaddara a ƙarshen zamanin nan ya ce zai canja wannan a'a to tun da haka ne shi shehu radiyallahu ya ce idan abu ya faru wanda kwata-kwata ma ba za a iya daina shi ba ba zai yiwu ba ma to yanzu malamai su yi man kyakkyawan mafita shehu ibrahim radiyallahu ya zo ya samu senegal suna wata irin rawa saba wannan rawa traditional ne nasu saba sunan rawa kenan saboda in ya tana yi uwa za ta ce baki iya ba uwa ce za ta tashi ta koya wa ya din in yaro yana yi uba zai ce a baka iya ba ga iyaye sun tsaya suna kallon yaron su yana yin rawa sabar uban zai ce a baka iya ba uban ne zai tashi ya koya wa yaron Ako- akwai wani abin da ya akwai eh, eh, shehu waye yan radiyallahu anhu, shehi ne mai abu sai ya zo ya ce da shehu abdullahi yas kalifan shehu da ya rasu dan shehu sai ce kai kwarjininka ya sa har yau an ki zuwa a yi ma sabar kai kuma ba ka da lafiya da kwarjini ba ba mu sani ko ka iya sabar ba ni bari in ma sabar yau sai aka ji shi Abdullahi yana dariya a cikin ɗaki ne fitar mutane shehu mai aisha wani ne ya min sabar yau kaga ƙarshe duk alheri ma in ya ta- ya same su za su tashi su yi to kuma ikon Allah wannan rawa kamar Afirka haka ta gaje ta domin da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Zaidu bin Harisata yaron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya zauna a Afirka Habasha sahabbai da suka zauna sun zo sun tarar da Habasha suna wannan rawa kamar rawar shaka zulu da ake yi a Habasha Zaidu ya koma wani abu ya faru manzo Allah ya musu kirari manzo Allah ya kalli ya kalli Zaidu din nan Zaidu yayi zama a Habasha Jafaru dan Abi Talib wan sayyidina Ali yayi zama a Habasha manzo Allah ya kalli Jafaru dan Abi Talib yace anta ashbahata minni khalqan wa khuluqan Jafaru kai kama da halitta ta kuma kai kama da ɗabi'ata sai ya tashi ya rawa a gaban manzo Allah irin ta Habasha Sabai sai Jafaru me wannan yace a haka muka gani a habasha in sarki na jashi ya yabi wani waziri daga waje zai tashi ya irin wannan rawa yanzu wannan rawa daga habasha suka zo da ita sai manzo Allah yace da Zaid bin Harisata kai kuma anta ma- ma- wa- wa- wa- kai bawan mu ne kai dan anta maulana wa akuna fil kai dan uwan mu ne a addini kai eh, yaro na ne shi kuma jin daɗin wannan shi ma ya tashi yawan nan rawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da sayyidina wa ana min ali wa ali mini kai ko ni ne kai ni ko kai ne yace da sayyidina ali to sayyidina ali ya ga abin da manyan sa suka yi shi ma ya tashi ya rawa manzo Allah kuma ya kyale su to wannan rawa daga ita sufaye suka kafa hukunce hukuncen duk wata rawa ta addini ko ta farin ciki da da za ta yi to Allahu alam kila wannan rawa Afirka dai suna da irin wannan sabab to wannan rawa wajen mata tana da wani irin mune in yarinya ta yi- rawar ta yi ƙarfi za ga yarinya har yadda zani ta yi ta yi tsirara ana ihu in ka ji samari suna ihu kiɗa ya yi kiɗa Eh, to ga abin da ya faru shehu radiyallahu ya ce haba matan senegal wannan tsiraicin shine babban kuɗin ku na gora da babban jarin ku da Allah ya baku shine babban karama ku shine babban gidan me wannan tsirara a gaban jama'a ban hana ku rawa sabar ba amma duk yarinyar da za ta yi rawa sabar ta sa wando shehu ya ce har abada ba za ka iya raba sinigar da rawar sabar ba to amma kuma za ka iya sa musu wando ai a sa musu kowace shi kenan yan sinigar suka zama duk mace tana sa wando saboda rawar sabar Ba- na ga mutumin da sunan sai yare wanda kullum sai ya daki matarsa akan rawar sabar saboda sai ta samu ciki ta yi rawar sabar ɗaya zube ya ya kullum sai ka je aure ya kusa mutuwa da duka kaza kaza kibe ai rawa zuwa ta ta an yi biki gidan wani ta- ta je ta yi rawar saba Ga- ga- ga- gashi mun je wajen likita likita ya ce ciki ya lalace a bai hana goma ta yi rawar saba sa to ma'ana akwai abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ya hannu to sai a yi mar mafita to wannan wanda suka san to shi sa suka ce har bayan islam iman ihsanin kuma da sanin alamun tashin kiyama Wa- a kabirni an amaratiha to sai malami ya zama waye ya san komai na farko ya kubuta daga wayannan abubuwa na farko ya iya tafiya da a duk wayannan masu takabbudai masu kaza eh, zancen sai an yi kalifanci sai na- na sarauta ba wannan kaɗan eh, abu ba ka- kaza mazalla ya ce bayan sa shekara talatin ne an gama khilafatin rashid lalle daular usmaniya ta yi nata kokarin kaza kaza su ma da alherinsu da sharrinsu duk gabaki daya to duk dai wa- wannan zamani to ko ne akwai abin da suke karewa to yanzu wannan galibi abin da waliyai suka faɗa kenan Eh, adadin jikin kuɗi ɗin nan ɗari uku da goma sha uku ko goma sha hudu ko goma sha biyar sai wa'annan rukunai nasa imamani da kaza wa'annan rukunai guda hudu to wani hadisi kuma ya zo Allah yana da ɗabi'u guda ɗari uku hadisi na ingatacce duk wanda ya ɗabi- ya- ya sufanti da ɗaya zai shiga aljanna sai na abokai yana da su duk baki ɗaya dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alheri yana daga cikin su kuma shine babban su wa'annan ɗabi'u na Allah ɗin alheri yana daga cikin da dai Ismail Azim ɗin ma gashi alheri alheri yana daga cikin su to wannan kenan kaga yanzu sai yanzu ga ɗari uku mun ji ɗabi'u sannan ga adadin wa'annan ma'aika ɗari uku da sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar mun ji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tarar da kafiran ƙuraishawa suna da gunki 360 a Ka'aba. Me dalilin wannan adadin da suka ko kafiri ne amma yana da wata hikima kuma da zai faɗi dalili kaza ya sa ya kaza. Ko adadin kwanakin shekara kuma 360 adadin kwanakin shekara. To, ko saboda adadin kwanakin shekara ko saboda adadin menene Allahu alam to yanzu dai shehu radiyallahu an shehu tijani ga shi kuma ya faɗi kashe-kashen shi kuma ikon Allah Allah ya sanar da shi wannan abu a aikace a jikinsa to shi kuma ya faɗi udubi fardul jami din nan yana kasuwa ɗari uku da sittin da shida zatin asali din nasa babba shine wanda yake maka saboda an ce maka nan ɗakin ka'aba din nan a ce da wajen nan ɗakin ka'aba a ce wajen nan garin Allah a ce ba dan akwai wani bawan Allah da yake rike da mukamin garin a cike da garin ba zai zaunu ba garin ba zai zaunu ba duk wanda ya shiga da zauna ta koko zai narke ma ba zai kamar ya shiga hadaran Allah ne mu ko muna da rai to yanda muka ga ka'aba tana ɗauke da wannan ramzi hoto na a ce ɗakin Allah ne ba don yana ciki ba Allah yana ko'ina amma dai Allah ya girmama ta da wannan shehu yana cewa ɗakin nan ko ba ɗakin Allah ba ne amma a ce annabawa sun kewaya shi annan Muhammadu ma ya kewaya shi duk siddiƙai sahabbai sun kewaya a ce shehu tijjani ya kewaya shi ita wannan ɗaki ya isa daraja bare kuma Allah ya girmama shi da cewa ɗakinsa ne to duk wani hukunci a wani waje amma yanzu aka zo nan sai hukunci ya wargaje duk gaba ɗaya yanzu ba a sallar nafila bayan asuba ba a sallar nafila bayan la'asar amma Allah ya ce duk wanda ya dawafi da ɗakin nan yayi nafilar dawafi a kowane lokaci ya ga dama daga mutum yana ka'aba zai ga addinai abubuwa kala kala wani abu ma ya ga wai ne wannan ne saboda hukuncin wajen ne to an ce akwai bawan Allah da shi kuma Allah ya zaunar da shi a nan zatinsa take zatin kudubi a nan wajen ita ce mafi babba ita take ɗauke da hasken wajen ba don haka ba ba wanda zai iya zama a wajen Allahu a'ala to wayannan duk gaba ki daya wa ammal ami amma kuma ami wanda ba a yi man fatahi ba allazi alima martabatu amma Allah ya sanar da shi dai wannan ismal azim ne idza zakara ismal azama in ya ambaci wannan sunan marratan sau daya mafi girma din nan zakaratu ma'ahu to za ta yi zikirin tare da shi jami'ul mala'ikati duk mala'iku za su taya shi in ya faɗi sunan sau ɗaya to duk mala'iku ita ma za ta faɗa bi jami'a alsinatiha da duk harasunanta wa jami'u sawabi kulli sanin kowane wa jami'u sawabi dukkan ladan kulli lisanin kowane harshe na mala'ikun nan mala'ika ɗaya Allah ya san adadin harshensa to kowane harshe ɗaya ladan harshen digga baki ɗaya ya auni sawabal fatihi ladan salatul fatihi lima ugulika dubu shidan nan sittata alafi ɗin nan to sittata alafi dinnan sittata alafi na salatu fati dinnan adadin harshen mala'iku dinnan adadin harshen mala'iku dinnan wa jami'u sawabi kulli lisani dukkan ladan kowane harshe dinnan sun maƙala radiyallahu to Allah zai sa a mizanin shi wannan wanda ya faɗi wannan abu sun maƙala radiyallahu anhu sannan shehu ya ce قال لي سيد الوجود shugaban halitta ya gaya mun sallallahu alaihi wasallama innal ismal a'zama shi sunan nan mafi girma madrubun alaihi hijabun Allah ya buga masa labule Allah ya suturce shi wala yuqli'u Allah alaihi Allah bai tsinkayar da kowa a kansa duk da kowa yana karanta Fatiha kowa yana karanta salatul Fatiha illa man ittasahul illa man ittasahu bil maha sai wanda Allah ya kebance shi da wata soyayya ta daban kuma soyayya ta kowa da kowa asalin halitta kowa ma soyayya ce wannan kowa yana da wannan soyayya ta Allah ta ba to sannan kuma wata soyayya ta daban sai Allah ya keɓanci mutum da wannan soyayya ta daban sannan zai sanar da shi wannan suna eh wannan suna walau arafahu nasu da mutane duk za su san wannan suna lashtagalu bi sai su shagaltu da shi wa taraku gairahu su bar waninsa saboda haka Allah ya suturce shi yanda ya suturta wali a cikin jama'a yanda ya suturta abu a lailatul qadr a cikin dare haka Allah ya suturta wannan suna wa man arafahu to ga kuma gargadi wa man arafahu wanda ya san shin kuma wata rakal qur'ani yace to wani wahala zan sirrin dai sirrin dai qur'anin gashi wa salata alayya ya bar salati a gare ni annabi ta gaya shehu tijani ka gaya musu dan mutum ya san wannan ismal azim kasu bi zati dinnan na fatiha dinnan to yace tunda dai ko na martaba din ma wancan ya aune shi yace ya bar qur'ani wa salatu alayya yace ya bar salati a gare ni lima ya rafihi saboda abin da ya gani a cikin sa min kasaratul fazl na daga yawan falala din nan fa innahu ya kafu ala nafsi to yaji tsoro a kansa yaji tsoro a kansa wannan dai ban tsoro ne amma ba wai zai shiga wuta ba ba wai zai shiga kara amma zai bar karatu da yawa zai zama jahili a wajen jama'a zai zama don haka galibi malamai sun fi fifita karatu akan jaye-jaye saboda karatu shine mutum zai zama malami ikon Allah sai Allah ya bashi abu ma a malintar da ba zai bashi a wannan jaye-jaye ba to sai dai kuma su ma sai suka faɗi ta nan wajen har suka hana almajiransu zikiran sai zama zuciyar almajiran ta yi duhu kuma ta faɗa wani haɗarin kuma na can shi ma karatun in ya yawa ba yawan zikiri sai zama kuma shirme karatu ne kawai ba haske sai shi ma a kama hanya kada ran kada handai yawwa yawwa mu al'umma ce ta tsakiya za'alna ummatan wasaɗa mutum da ya ebi wannan ya ebi wannan ya zama yana da zikirin ga wazifanmu ga zikiranmu na saba ga zikiranmu na yamma da wanda Allah ya dan ƙara masa sannan ga kasuwancinsa to ga karatun kuma amma ba ya zama karatun kawai ya sa a gaba shi ma ba dan Allah ba dan ya jayayya da malamai dan ya fifita kan jahilai dan ya samu matsayi kaza a gwamnati ya samu matsayi kaza a ya kafa fandishan kaza Allah ya ba mun cewa na ba a'a wai dai ya kafa fandishan kaza ya kafa kaza kaza sai ka ga tillin maganganun da malamai suke faɗa yanzu duk ba wanda yake magana zancen lahira ba wanda yake magana zancen sai dai in ka tsaya kana jaye jaye to da me zaka zama abu kaza a ƙasa me zaka zama kaza gwamnati wace zaka wa'annan ma Allah mutum ya samu dai yana da kyau kaza kaza amma dai mutum ya yi wannan din ma amma kuma yanzu wannan duk na duniyarsa ne to kuma me na lahirarsa a ciki to ba laifi dai mutum ya yi zikirin na haske na kaza don ya hasken zuciya saboda ilimin ma in ba hasken zuciya din kuma sai ya zama rikici sai wa adallahu Allahu ala ilimi sai Allah ya batar da shi akan ilimin kuma Allah zai batar da shi yanzu Bil'am bin Ba'ura akan ilimin Allah ya batar da shi wa adallahu Allahu ala ilimi yanzu duk masu haske sun san dan miya akan ilimin Allah ya batar da shi dan saboda me ya nuna inda za a gazancen ilimin sai ya nuna ai sai da aisha radiyallahu ta'ala anha ai ta fi sai da khadija ba adadi saboda sai da aisha malama ce sai da khadija kuma jahila ce dubi wannan irin hadari malamai suka yi mata suka ce sai da khadija ita ta kafa addinin nan gaba daya ita ta taimaki addinin nan ita ta taimaki manzo Allah da ba ta yaba wace za a samu addinin da sai da Aisha malama ce haƙƙan amma ba dan sai da Khadija kuma addini ya kafa wace ya za a samu malama to har falalar sai da Aisha daga kan falala ce ɗaya ta sai da Khadija radiyallahu ta kaga yanzu shi bai san daraja ba bai san alheri bai san abu kaza amma kuma ba za a ce ba ma shi ilimin kawai ya sani na jaye-jaye har ya zamanto in aka bi ta wannan yanzu za a samu malami ɗaya na addini nan ya ninka sahabban manzo Allah wajen nawa wanda ba su da wa'annan tarin wa'annan ilimi na jayayya eh, ilimi na na- ba shi da kai ba kaza kaza amma kuma in ma'anar ilimi tsoron Allah in ma'anar ilimi bin Allah in ma'anar ilimi amo halittan Allah akwai wani eh, malami eh, Allah yana da rai kila ko ya rasa a unguwar dabino musau eh, makaho ne shehu- shehi ne babba na eh, shehi ne babba na ilimi yana cewa lokacin da zai fara karatu zai fara karatu lokacin da zai fara karatu sai ya zo wajen malam murtala na zawiya sai ya tambaye shi yace ina so in fara karatu ni ko wani littafi zan fara sai ya ce dau hadisan manzon Allah ka karanta sai ka huta kai kuma ka hutar da al'umma annabi manzo Allah abu mai sauki abinda za ka huta kai ka hutar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ake kaza to kaji yanda ake kaji ma'anar karatu mutum ya huta shi ya hutar da al'umma annabi amma yawan ka duba karatu shi ne karatun bai huta ba shi kuma duk ya kona al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yau ka ya ba shi da amfani da hadisan yau ake kona al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam da karatu yau da ake eh, ka- kaza to eh, lallai eh, ba a so mutum ya bar karatu ya bar shi qur'ani din nan zikirin ne kuma da karatu a ciki da ba- da bayanin shari'a da da haka eh, malami wanda ya san shari'a saboda ba za a taɓa zama ba hukunci ba ba za a taɓa zama ba shari'a ba to da haka shari'a ta ɗora shi gaba wajen wanda bai ibada kawai eh, wanda ba ba shi da ilimin duk gaba ki da to amma shi ma malamin da haka imam mali ya ce wanda ya sufanci kadai ba shi da wani abu rabo na shari'a din sai ya zama zindiki sai ya tafi faɗan maganganu da za a ce eh, eh, zindikanci na wannan wanda kuma shari'a kadai ya sa a gaba shi kuma ba shi da wani suba sai ya zama fasiki komai ba shi da hikim bai ganin hikimar Allah zai ganin hikimar Allah komai ya ta duk gaba kada ran kada hande abu insha Allah na da Allah ya kare to wannan shine hakika din wanda suke wayawa da mutum kai a cikin addini da da kaza ya san addini duk gaba ki daya Allahu akbar to kuma wannan eh, falala yanzu duk waɗannan abubuwa da aka faɗa falala ce ta Allah kawai ake faɗa ba bata hana sallah ba bata hana mutum da yayi zikir bai sallah ba ya zo ya kama zikirai ne ko ko bai eh, azumi ba ya zo ya kama zikirai ne ko ko kaza- kaza kaza to kuma waɗannan zikirai suna da falala yanzu Allah ya ce duk mutum yana wannan nawafil khairu Allah zai so shi za su ƙara mutum soyayyan Allah da da- da jirga baki daya Allahumma salli ala Allahumma gode kwarai da gaske aka barka kwarai da gaske bismillah kwarai da gaske mun gode Allah ya ƙara lafiya kwarai da gaske aka barka kwarai da gaske kwarai da gaske Allah ya ƙara lafiya